الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم ساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki na kulga ya musu ya Muhammadu li'ali da maka ga mutanen birnin maka a ra'aitun ku ba mu labari akbiruni in atakum azabul lahi fid dunya idan azabar Allah ta zake muku a nan duniya aw atakum sa'atu ko tayin kiyama ta zo muku alqiyamatu almujtamilatun alayhi bagatatan na abin da zai taro lokaci daya a gaira layi yanzu wani Allah ta da una za ku dinga kira ne yaye muku la ba zai yayi ba in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne fi annal aznamu tanfa'ukum na cewa su gunki suna amfanar ku fa da uwa to idan mutuwa ta zo ku kira gunki ku ce gunki ki zo kar mutuwa ta dauke mu bal bari magana iyahu a gari Allah بل ne إياه تدعون bal iyahu gari Allah ne la gairu ba wani sa ba tadawuna za ku dinga kira fi shada'idi a cikin tsanani in tsanani ya kai tsanani Allah yake kira sai dai a daɗi ne ake gama da wani amma idan mutuwa ta zo malam ko kafiri ne fa baya cewa gunki yayi gaskiya ita alfajir ce ai ai ko mutum ne yanzu in ya ga karamin azaba ne zai ce ne ko amma idan bala'i ya kai bala'i za ka jana wayyo Allah wayyo Allah nan da nan za a koma a kira Allah akwai wani mutum da ya zo gurin Ali Zainul Abidina jikan manzon Allah ya ce nuna masa Allah shi Allah ya zo ya gani a nuna masa Allah za a nuna ma ya ce yana akwai rijiya a kofar gidansa sai ya ce ta daure hannunsa aka daure hannun bayan nan ya ce a daure kafafun aka daure kafan sai yadda ake zura guga sai ya sa karfi suka zura shi rijiyar mai tsawo ne da ta je can nesa aka ce kurin ku sake igiyan ku tsaya haka can an jima da wahala ya kai ali yana wayyo Allah ali wayyo ali wayyo aliyu tun yana aliyu zo ka cece ni yana wayyo Allah Allah ka cece ni yace to ku fito da shi ya ga Allah ai da da bai ga Allah ba ni yake kira amma da yazo yana wayyo Allah to ya ga Allah aka fito da ya gaje kaga lokacin da ba ga Allah ba suna na kake kamawa amma yanzu da kaga Allah ai ka kira shi ai da baya kusa ba za ka ce Allah ba yana saboda yana kusa ka kira shi kina haka aka yi masa ai wala wahala ya kai wahala ai Allah ake kira saboda haka Allah ya ce su ma kafiran an ce su kira gunki ba za su kira ba na'am فيكشف ما تدعون إليه إن شاء Allahu Allahu Allah zai yayi mata da una ilai na abin da kuka kira ku zuwa gare an yafi hu ne yayi an kuma gare ku min rurin na cutuwa wa nahuyi da abin da ya kama da wannan in sha in ya ga dama kashe hu na yayi wan sai yayi watan sauna ai tutura ku na ta kanku kuke وتنسون ما تشركون tan sauna ne mai manan bari a nan sai ku bar ma tushrikuna na abin da kuke tara Allah da wani minal asnam na gunki falata da unahu idan tsanani ya kai tsanani ba a kiran gunki su ma masu bautan gunkin barin gunkin suke yi saboda haka Allah shine abun bi kuma idan tsanani ya kai tsanani Allah ne mai yayewa kamar irin wannan halin da muke a yanzu an yi ga tsadan amfanin gona haka ne ko da kuma tsadan man fetur da muke ciki to kuma mu koma ga Allah kar ku dinga danganawa ga wani mutum sai dai mutum ya zama sababi amma hakikanin Allah ne kuma idan mun tayi roƙonsa mu roƙe ya akan ilimi ya ubangiji wannan hali da muka yi ga Allah laifi muka yi maka Allah mu dai ba wani bincike laifi muka yi kuma mun tuba Allah kai mana ɗauki don kun fara addu'an Allah da sai ga ɗaukin ya zo daga Allah ai bawa shi mai laifi ne kuma al'umma mutum sama da miliyoyi kaga sun ga wani hali ai sai a koma ga Allah in ma damuna ne ruwa yake zuba laifinmu ne idan ma wani abu aka yi ba ma zama lafiya a junanmu laifinmu ne idan ma ba wannan ba na yau aka yi ga laifi ne ko talauci ne ya addabe ka laifin yawa kurum ka fara tuba kana astaghfirullah astaghfirullah sai arzikin yazo Allah ya ka fada fa qul tastaghfiru rabbakum وقلتم استغفروا ربكم مم.
إنه كان غفارا مم.
يرسل السماء عليكم مدرارا مم.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا مم.
ما لكم لا ترجون لله وقارا kaji duk abin da ya same mu ku dinga astaghfirullah yanzu a wannan tsananin da za a zauna a yi kama astaghfirullah miliyan ɗaya shi kenan sai ga Allah ya dauke tuba za a yi kurin eh wani mutum ne ya zo gudun sai da na ali ya sai da na ali bin abi dalib ya ce talauci ya dame ni abin wani addu'a aka ce ya ce ka je ka yi astaghfirullah wani mutum ya zo yana neman ɗahi ma ya kawo kuka ya ce kai ma ka je ka yi astaghfirullah wani ya ce ruwan sama muke nema ka ce ina je ya amsa gafarin layi mai neman arziki za ka ce ka je ka yi amsa gafarin layi ya ce sai wani mutum ya ce sai da la'ali mu duka bukata daban-daban kuma sai ka ba mu aya ɗaya ya ce to ai Allah ne ya faɗa fa kul sun saga firin وقلتم استغفروا ربكم مم.
إنه كان غفارا kaji idan laifi ya yawa in Allah zai ma gafara kake so ta yi amsa gafarin layi na'am يرسل سعى عليكم مدرارا kaji duk wanda yake neman ruwan sama in damuna ya ruwa ya karanci a saka farin layi ake yi, ko arziki shi ma dai duk a saka farin layi ne na'am ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم to أنهارا kaji wa yamdidukum bi amwali in kana son dukiya mai yawa a saka farin layi zaka je ka rike wa banina idan yaya kake so a saka farin layi zaka je ka rike kuma sannan ma an ka matsa ma har aljanna zaka yi ga wa yaj'al lakum jannatin ويجعل لكم kuma أنهارا idan koramai kuke so ko kogi ne yana zuwa ya daina zuwa ku dinga saka farin layi zai zo idan ko kogin yana damun ku ku dinga saka farin layi zai janye ka ji karama ta Allah to yana ka rike a saka farin layi da abin da ake nema Allah zai yi to mu wannan duk tsananin da aka yi ga mu tuba kurum to idan mun tuba fa ya ga shi mata da una ilai insha wajen zauna ma ta shirku na bi na'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون walakad hakika an ji Allah ya ce arsalna ila umamin mun aiko zuwa ga al'umai min din za'ida ne kabla ka can gabanin ka ya rasulullahi rusulan Allah ya ce mun aiko manzanni fa kazzabu amma an ta su Allah ya ce fa akaznahum bil basa'i ne muka riki mutanen wannan lardin shiddatul fakari da tsananin talauci warar ra'i da jinyace jinyace almarar jinyace jinyace Allahun ba da banza ba idan suka ga mun rike su da talauci muka rike su da jinya ya zararrauna ko sa kankar da kai ya tazallaluna su kaskantar da kansu fa yuminuna fi imani Allah ya ji haka muke musu duk lokacin da al'umma take saba wa Allah to da farko da talauci Allah zai jarrabe su idan aka sauke talauci in kun gane talaucin nan daga Allah ne kun tuba shikenan sai a dauke idan talaucin bai sa an gane ba daga baya sai Allah ya daura jinya idan an daura jinya kuma an gane lalle Allah aka yi wa laifi aka tuba sai Allah ya dauke idan kuma an ki ganewa shikenan ubangiji sai ya zartar da hukuncinsa saboda haka duk abin da yake faruwa mu zargi kawunan mu in kun gana kashe kashe ko kuma talauci yayyawa ko kuma jinyace jinyace to ai Allah aka bari kuɗin menene dalili su ma bayi ne ba su da tasiri sai da izinin Allah yunwa bawa ne sai Allah ya yarda yake tasiri jinyan ma da kake kallo ba dole zai kama mutum bai yi ma jinyan bawa ne ai idan Allah bai yarda bai kenan baka ga idan kai ga aljanna an kai ya kara miliyan ma ba jinya ai bawa ne Allah ne ya ga tsakaninka da shi baka ga idan mutum ya mutu dan wuta ko dan aljanna aka yanke mutuwa shikenan ko ya kara miliyan za ka yi mutuwa ba ta isa ta zo kusa da kai ba bai wace ai an yi maganinta haka ne ko kuma sannan ma haka ita ma jinya duk dan aljanna ya ga aljanna zai iya kara miliyan da lafiya miliyan ba komai lafiya ce zalla an riga Allah ya yi ga tsakaninsa da jinya to saboda haka duk inda jinyace jinyace yawa ko annoba ko kace kahe ko mace mace to a koma ga Allah fa a yi ta tuba akwai abin da aka yi Allah baya so idan Allah ya faɗa zahar al-fasada fil barri wal bahri ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون haka Allah ya faɗa zahar al-fasada fil barri in kun ga barna ya auku a bayan ƙasa wal bahri da mazauna kogi bima kasabata yadin nasu abinda mutane suka yi ne abinda mutane suka aikata yi Allah ya dandana musu bima kasabata yadin nasu ko نعم to me gaba kaɗan na ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ba da banza ba Allah ya ce dan mu dandana musu shayin abin da suka yi la'allahum ba da banza ba muna nufi ne mu dandana musu ba da banza ba ko sa ko musu daina mummunan halin الله أكبر to saboda haka duk lokacin da wani abu ya same ka na tayin hankali ko na fitina ka daina zargin kowa shi jinya dai guda ɗaya ce ko masifa kwaya ɗaya ce amma idan an bar Allah sai ta zama biyu سبحان الله duk abin da Allah zai ɗora maka ko mutum ne sababi in ka bar Allah to ba ladan kuma ka bar Allah kuma wannan abin da ka bari ba zai iya yaye maka ba so da haka duk abin da Allah ya ɗora ma ciwon kai ne ciwon ciki ne menene wani munafikin ya zo ya ce wane ka san wannan jinyar naka wane ne sanadi ka ce eh wane ne fa ya maka ka ce a'a ai wannan da kake magana bawa ne na Allah ko ya zai neman sababi in Allah bai yarda ba zai iya tasiri a jikina ba saboda haka ni dai a karan kaina na dogara da Allah shi ya daura mun kuma shi zai yaye mu in ka faɗa haka to ka nemi magani ga ladan jinya ga ladan jarraba amma kana cewa wane ne wane ne kullum bakin ka wane ba Allah to ko shi ne ya zama sababi to ladan abin da zaka samu ba zaka samu ba dan gaskiya baka yi tauhidi ba to rayin tauhidi ko babban bala'i ne ga duk wani mutum saboda haka a dinga sa Allah a zuciya a gane cewa Allah shine mai yi kuma shine mai daukewa na'am فلولا إذ جاءهم بأسنا تذرعوا falaula Allah ya ce ba dan dai irjahum ba suna yayin da zamu zo musu da azabar mu tararrahu sai su dinga zallar da kai lam yaf'alu zalika da ba su aikata yi wa haka ba ma qiyamul muqta tare da kuma hukumtawan abinda na cewa tare da aikatawar abin da muka hukunta musu na'am ولكن كسر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون walakin ba da banza ba ƙasa ƙulubuhum zuciyarsu ta bushe falam talilul imani imani baya tausasa musu zuciya wa zayyana lahum shaytan shaytan ne ya kawata musu ma kanu ya'maluna na abin da suke aikatawa a yau min al ma'asi dangane da sabawa Allah fasiru alaya sai su shuɗe a kai abin da ake mutum yana sabawa Allah ga yanzu saban Allah kala kala wanda aka sani da wanda ba sani ba kuma zayyana da umar shaidani ne in ba haka ba duk wanda kaga yana luwadi ai shaidan ne ya kawata masa ko yanzu ana riƙe luwadi wai in kai za ka yi kuɗi shaidan shi ya musu wahayi wannan ba ƙaramin bala'i ba ne wani ma ya ga mahaukaci akan hanya ko mahaukaciya ya ce zai neme ta za a yi kuɗi fa zayyana lahum shaidana amalahum wani ma sa ya je ya je nemi wani abu a kabari na guntun mutum ko na wani jirgin mutum a makabarta don biyan bukatan kansa a ce kai za ka mutu kuma ka je ka tono na ba makabarta ai kaga zai yana lahumin shaidanu amalahum wani kuma ba ma wannan ba ka ganye mutum ya yi tsirara zai yi wani abu sai ya kwabe sannan ya ce zai yi ai kaga ai ga layin da bai kamata ba to duk mutumin da ya bar Allah shi kenan Allah Allah zai bar shi kuma ba dole ne abin da kake bukatan ya samu ba dan ba tabbas ko cewa kai ka nemi duniya sai in Allah ya yarda idan ya yarda ma dai kaɗan ce idan bai yarda ba kuma ba duniyan ba lahira Qur'ani ya faɗa man kana yuridul ajila من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدهورا kaji duk mutumin da yake neman duniya ajanna lahu biya ma na sha'u liman nuridu In kana neman duniya ma ba yadda kake so ba, yadda Allah yake nufi haka Allah zai yi ba abin da kake so yadda yake nufi amma dai rayuwar ta kare su ma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazamuma madahura to akan wannan rayuwar duniya kankani ka je ka rasa lahira wace irin dabara ce arziki idan ba a neme ta hanyar halal ba ai bai kamata a nemi arziki ta hanyar haram ba kuma in dai da halal ba a yi magani ba bai kamata a yi magani da haram ba shi Allah bai yarda ma mu yi magani da haram ba sai da halal duk wanda ya ce ka je ka nemo gayin macece ka je ka nemo kaza ka ce kai ƙarya kake tashi ka ban guri ai ba zai yoyi ba duk abin da za a nema ƙur'ani Allah ya kawo in itace ne Allah ya kawo amma a kurin garin neman duniya a ji a sai da lahira wani ma har ya sai da wani bangaren jikinsa ka sai da jikinka ko ya zaɗe wannan ka sayar fa a lahira me za ka gaya Allah a lahira sai Allah ya taye ka zai taye ka ba ya zaɗe yanzu sai ce kai wani eh na halicce ka me kai da yatsa guda ɗaya da na baka kana ji za ka ji kashi ya ubangiji sayarwa ne don na samu duniya ya ce to duniyar ba ni ne nake baka ita ba ne kai yanzu duk ni'imar da na maka baka gode ba akan neman duniya har ka sai da wani bangaren ka shikenan Allah ya ce ba laifi bane shiga wuta shikenan abin da za a yi kenan wanda ya sai da ɗansa da wanda ya je sai da matarsa abin da yau ake dai su ma ga makomansa ne wanda Allah ya yarda a nemi mace ya ƙi ya ce luwaɗi zai yi wallahi ina ba ku labari duk ɗan luwaɗi inda an birne shi a kabari baya awa ɗaya kafin awa ɗaya mala'ika ne zai zai ɗauke ya haɗa shi da mutanen sunduma muna da hadisi ku duba tarihin kamisi ku gani tarikul kamisi mujalladinsa uku ne za a gani duk dan luwaɗi baya awa ɗaya sillan ya mutu za a ɗauke shi sai a je inda ƴan luwaɗin farko suka yi na can ƙarƙashin ƙasa ali hasamila sai a jahi a sa a can yana tunanin zai tayi a nan a can zai tashi kuma an ce in ba yi ba ba za a samu duniya ba wani ma kuma Allah ya bayi rabin asirin fa abin a ya zama masifa rabin asirin Allah ya masa mutum yana da sana'ar yi yana da damar abin da zai kuma sai zo ya bari ya koma yana cin kuɗin ruwa hima ba ba ka da hi bane in ba ka da hi ne ma a kaddara ba ka da hi Allah ya ma rufin asiri in aikin gwamnati kake babu laifi kai aikin gwamnati a biya ka haƙƙinka kuma kai ma karka hayanci gwamnati lokacin da zaka tayi ka tayi lokacin aiki ko ba wanda zaka zo aikin dan su ka zo tun a zamanin sayyidina Umaru tun a zamanin sayyidina Usman ana aikin gwamnati kuma ana ba kowa haƙƙinsu to amma kana da ɗan abin da za ka yi bai isa ba har ya kai ka ɗaukan bayi wani irin bala'i ne wannan ka kalle shi baya aikin ma asirin sarifi yaya kai kana aikin kuma kullum a tsiyace wani fa baya yi asirin sarifi noma ma yake wata in yayi baka samu kuɗi ba za ka samu dubu ashirin a wata wata ɗaya tal amma a ce ana bin ka bashi ko ma ba a je layira ba a duniya ma ai abin kunya ne wace irin bukata ce da kai yaya aka yake bin ka bashi har ya kai ka ka dinga cin bayin ruwa sannan kuma me za ka zo gaya Allah kuma Allah ya hana cin kuɗin ruwan nan kwabo ɗaya na ruwa idan ka ci wallahi daidai yake da mutum ya yi jima'i da uwarsa sau saba'in kaga dai a nan garin aka ce ga wani ya kwanta da uwarsa abin kunya ne ko wallahi bai kai kuɗin ruwa ba bai kai ba duk wanda Allah ya jarrabe su da irin wannan kuma su addu'a eh addu'a ake musu in mutum kaji kai da baka yi ba wani Allah ya shirye shi kurin in ka faɗi wannan sai ka tsaya ka abu kaza sai ka ce Allah ya shirye shi ya ishe ka eh kuma duk abin da kake mummuna in dai kana da niyan daina kana addu'a za ka daina to amma kai ba za ka ji wa'azi ba kai ba za ka yarda ba kai kuma an maka ba za ka ɗauka ba to ta ina za ka daina ai masifa gaba take ciyayi ko ka san me aka yi aka taimake ka yi abu ɗaya ba taimako a cikinsa wani ƙaunin ai idan mutum ya zo ce wani zo in baka bayi ma wallahi ba mai ƙaunin ka bane eh inda ka gwada yaka ce wani eh ni ka bani bayi ba na iya biya ba ni kyauta inda ka san jarrabe da haka ka gani in dan Allah ne ce ya kafa da gaskiya inda ya ware dubu ya ce zan baka bayin dubu ɗari ka ce wani ba zan iya biya ba amma tun da ka yi niyya ka bani kyauta inda ya dau dubu goma ya baka wallahi fasa kyautar zai yi to kaga akwai alkhairi ai ba alkhairi to duk muna jinjina muku masu haɗin yake jawa kansa eh kowa ya san matsayinsa yi mutum ya san matsayinsa kurin idan ka kasa fa in ka matsayin ka san Allah dan matsayinka za ka san Allah ka san kai bawa ne ka san irin arzikin da Allah ya ma ka gode arzikin da Allah ya wa wani ba dole ne sai ya maka ba kai ma da taka arzikin duk abin da aka yi wa wani a ce za a yi wa wani shi ba haka Allah ya nufi wani arzikinsa na ƙarfi ne wani arzikinsa na farin jini ne wani arzikinsa na dukiya ne wani arzikinsa na tawari'u ne wani arzikinsa na kunya ne wani Allah ya bahi dangi wani Allah ya bahi haƙuri wani arzikinsa na lafiya ne ko kana da kuɗin ya fi ka lafiya to duk abin da Allah ya raba ya baka ya zama ka gode kuɗin wanda bai baka ba karka nema mai yiwa in ya baka sai ya zai maka jarraba abin da ya baka nan idan ka gode sai ya sake ƙara ma a dalilin arzikin da ya ma sai ka ga aljanna to amma da abin da Allah bai baka ba kace yi kake hari mai yiwa ba ya ka kaddara maka ba to lalle ko da ka samu abin zai iya zame maka jarraba saboda haka a su da duk abin da Allah ya raba bai raba daidai ba amma bai hana kowa ba to haka kirarin sai yake na'am فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah madaukakin sarki ya ce fa nan ma nasu ma zikiru yayin da suka manta suka bar abin da muka musu hali na tsoratarwa da muka yi musu bi min alba'as na tsanance tsanance wala ra'ayi da jinyace jinyace falam ya ta'azu Allah ya ce idan ba su wazantu ba fatana bitta kabibi wata shadi Allah ya ce sai mu buɗa musu alaihim abuwabu kulli shay'in kogogin ni'ima sai ta zo amma istidraji ne kamar yadda ya faru da mu dai ko shekaru biyu ko uku da ya fice kullum kaye kayen musulmi ake yi kowa a tsorace ka rasa inda za ka sa kanka yau gayi Allah ya ɗauke kuma yanzu ba a butulci yake cewa ba mu da kuɗi ba mu da kaza an manta Allah ya ce in kuka yi haka kuka manta to sai mu buɗe wajen hanyar ni'imar amma ba da daɗewa ba kuma sai mu kama ku in ji Allah ai idan aka ɗauke maka wata masifar kana cikin tsanani kuma wani abin ya zo ka gode ai koma menene dai halin da muke a yanzu ya fi na da sau ɗari ai ko jama'a ko bai fi ba to yanzu kuna gana gode ba wa qalilan ma hum wa qalilun ma hum wa zanna daudu anna ma fatallahu fastaghfara rabbahu wa karara ki'a to kaje yanzu ma kaɗan ne ba su da yawa wanda yanzu za ka samu mutum ka ji kullum mutum yana Allah na gode Allah kalilan ma hum ba su da yawa eh in dai za ka je gurin mutum da farko za ka ji ya ce wallahi talauci wallahi ba da tuwo ba da abinci amma dai ba zai ce ba da lafiya ba ko ka samu zama lafiya ka samu lafiya kuma kana ba ka da abinci ba daɗi ta yi ba abinci daɗi ta yi wa yake ta abincin a lokacin da aka ce har wani ya fita ba sai ya kwana uku bai ci tuwon ba abinda har yanzu ana ba mu labari wani kaya ma a kafa har yanzu bai gama cirewa ba kaya wannan dan a wani garin da aka fita aka gudu akwai wanda ya je hekara ana cire kaya duk kayan baya ji Allah kayan ma baya ji an yi haka sannan ka ga mace tana naƙuda za ta haihu ta gudu in ta haihu fa filla take da gudu fa ba maganan ciwon cikin irin haihuwan nan ba maganan ko da yankan cibiya ko babu a jefar da da a gudu duk irin wannan an tsallake mutanen Najeriya ashe ba za ku gode wa Allah ba kullum kuna cewa fetur yayi tsada ruwa yayi tsada menene yayi tsada ina ruwanka ana ta kai jama'a wage ta kaya ai ta kai aiki to an yi ta kan an sauka kuma yanzu kana cewa da fa za ka mutu yanzu wai ka ce ka manta kayanka tunda dai Allah ya tsirar da rai ai ruwa ya zube ba za a kwashe duka ba ko in sai mu koma mu jingina da Allah mu ga me me muka rasa ne mu da muke da guntun rai mu ta bauta wa Allah abin da muka gani ba a baya baka san abin da zai zo a gaba ba kai ta bautar Allah da gaske wani kana cewa ba ka da wani ransa din ne rasa wani ya rasa babansa wani ya rasa yayansa wani ya rasa dan uwansa wani ya rasa ransa kuma Allah ya kawo lokacin da aka dallafa yanzu wai ku dinga cewa kaza a dinga cewa ai ba mu da hatsi ba mu da kaza kuma duk wato niman ne maka yawa ai ba a gani ya zo a cikin hadisi wani bawan Allah ne yana tafiya ya tada wani mutum kuturu sannan kuma kawo baya gani sai tare da mutumin yana Allah na gode maka Allah na gode, na gode Allah, yana ta godiya. sai mutumin nan ya karewa mutumin nan kallo ya ce Allah da iko yake ni mutumin nan ma ni ban ga abun godiya a tare da shi ba ai ba gani yake ba sai ga yau maga shi kuturu ko ba ma gani yake ba, to me yake godiya ban dai ba zan tambaye shi sai ce bawan Allah ni na ga kana godewa Allah ni ban ga ma abun godiya ba me ka samu ne ya kalle ya ce ni din ya ce wallahi ni'imar da Allah ya min ne can yawa ni na rasa ma awon da zan gode ba ya ce to wanne da wanne ya ce kaga ni da kai da muna magana ba ka ji na ya ce ina jin ka kai kuma ne magana ba ka ji ina ji to ni kai ba na ji ina ji ya ce to sannan kuma a bakina da nake magana Allah ya hana ni yin magana ina yi a baki ina ji a kunne fa kuma kaga da nake zaune ce gane da lafiya yanzu kaga ni lafiyan da Allah ya ban zan gode ko kunne da ya bani ji ko harhe da nake magana yi ne guda uku ne ni yanzu na rasa wanda zan godewa sun mun yawa sai mutumin ya ce yo ahe ni ni ya kamata man godewa Allah yi ne kaman da yana cewa ba yi da ko bibi mutum baya gani baya ji yana ta godiya ya tarar ya ce yo ahe ni yanzu ni ya dace na godewa Allah ta mu yan Najeriya haka Allah ya mana ba kwa gani ne ni mace ta yawa wa in ta'udu ni matan lahi wa in ta'udu ni matan lahi la tuhsuwa illa insana da zalumun kafar Allah haka yace da za ku kididdige nimar Allah ai ba za ku kididdige ba innal insana la zulum mutum mai yawan butulcewa ne abin da aka yi mana yayyawa mu ta gode masa dan ya ƙara mana Allah mun gode maka mu a halin da muke Allah mun gode ka shaida kuma mun gode hatta idza farihu bima utu akalnahum baghlatan fa idza hum mublisun Allah ya ce hatta idza farihu har yayin da suka dinga alfahari bima utu da abin da muka ba su in ji Allah Allah ya ce to a wannan lokaci ne ba da banza ba Allah yake cewa ai fara ai suka nuna alfahari akadnahum bil azab sai mu rike su da azaba baga ta gangam sake fajata fa idza mu a wannan yaya mubli suna sai su fita rai ayu suna min kulli khairi an nuna tsananin ba a ji tsoron Allah ba wa'azin nan tun ana yi Allah ya dinga yi da kansa wannan zarare da ka gana kai Allah ne yake wa'azi da kansa to Allah ya ce idan muka yi haka kuma al'umma ba su daddara ba ba su nuna ba Allah ce sai mu kyale su mu bar musu abin shi kenan kuma kwaf ɗaya sai masifa ta zo ita mutuwa a yayin nan sai a fidda rai ba a samu duniyan ba kuma lahiran ta kuma ce to Allah ya kiyashe mu saboda haka da irin jarraba da ta zo an fa Allah kar a bar Allah daidai da sakon daya
quti adabirul qaumin allazina zalamu Allah ya ce ba da banza ba ko kudiya sai mu yanki dabir alqawm alladhina zalamu bayan mutanen da suka zalunci kawunan su akhiruhum qaryan dan isa salumu tumbake su tumbake su muke inji Allah al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ita ce ba tumbake ta ba wa ma kana Allah mu'azzibahum wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim kaji Allah yace ya rasulullahi in dai kana ina ganin ka Allah yace ba zan yi wa yadda ne wa ada da samuda ba imana ai sai da na rasulullah ya ce ba dai yi ba kan ya ka kife duniya Allah ya ce kana cikin su kuma kana Allah ya ce cewa kana cikin su ya rasulullah ai za ka ci albarkacinka in ba dan haka ba wane mu zinan nan ana yi Allah ya ce kar a yi zinan nan kar a yi amma dai ba a fasa ba sai an yi yanzu yahudu ya je ya sake motsa mutane akan zinan roba ake saya roba irin baro din nan yanzu idan ka je nan Nijar haka ake yi sai a dinga sayar ma da balan sai ka saya a ce ga balo dama renon faransa ne sai ka saya in ka saya kuma shi kenan sai ka nemi karuwai din sai ai ba komai ba komai sai a sa roban nan sai a yi lalata tun da aka ce ba a so a bari mana sai an yi kuma Allah almusa wuri ne shi kuma yahudu da kake kallon sa da kake tunani ya fice da nan roban nan da ake siya ba a ciki akwai chemical kana ji ko baka ji su yanda yahudu suke yi barin gaya maka yahudu in baka san yanda yake ba shi yahudu yadda yake in ya ganka kafan ka biyu in ka ce ka bari sai ya ce a'a sai na karya ka in ya daga guduma rai ya karya kafan sai ya ce bari in baka magani wannan shine yahudu to da zai karya kai ya baka magani alaji ya barka mana to wannan shine yahudu in baka sani ba shi ba zai barka lafiya ba in ya karya ka shine gwanin nema maka magani a za a nema ma magani za ka warke za ka warke sai ta sai ma magani to mutumin da zai karya kai ya siya ma magani ya barka mana wannan balan da suke saya ake ba su na kar su yi kar su game da jinya to balan akwai chemical shi balan a balan kansa kuma kai sai ka ɗau cuta ka ji kai hikim ba tsira ba ne halaka ce ai da a nemi balo ɗin abu ɗaya ne kurin tun da aka ce kar a yi zina a bar zina wallahi ana cewa an daina zina yau jinyan nan da kake ji duka zai zama babu Allah ne baya so a yi shikenan wannan shi ne in Allah ya ce a bar abu a bari doka da kuke kallo ba na Allah ba ko mutum ne gindaye doka in kana so ka zauna lafiya ba sai ka bi dokar haka ne to yaya Allah ya gindaye dokarsa kuma a ce a ƙetare kuma a zauna da Allah lafiya zai yoyu ai bai yoyu ai in an bi dokar sai a zauna lafiya in ba bi doka ba Allah ya faɗa Qur'ani tilka hududul lahi tilka hududul lahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududal lahi fa ulaika humuz zalimun kuma ya ta'adda hududul lahi wa man yata'adda hududal lahi faqad zalama nafsa la tadri la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra tilka hududul lahi Allah ya nuna sa nesa ba kusa bane izinin ishara ce iyakar ma nesa Allah ya kai ta kamar za ka zo da makiyayi ka ce zo nan ka ga nan eh ka ga can ita ce iyaka kar ka je can haka Allah ya mana saboda ba zo kusa da ba cewa haka ya haza hududullahi ba tilka wayancan Allah ya ce kar ba a je kusa kun ga wancan eh ce to iyaka na ne tun da kana nesa da iyakar to me ya kai kama bakin iyakar Allah ya ce fa la ta duwa kar ka hau ka ketara ta da ka ji nesa to duk lokacin da kake nesa da iyakan ka tsira karra'i yal'a yal'a haula alhima yuzaw an yushabu an ya qafi ko in makiya yana kiya kusa da iyakan wata ran ai zai fada to Allah ya kai iyakan ma nesa yace kar a zo kusa da iyakan wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare iyaka na Allah ya ce to bai ya zalunci kansa Allah ya yi doka ya ce kar a yi abu shi zinan nan ba cewa ma ya kar a yi ba fa wallahi kusa da zinan ma cewa wala ta karabu zina ولا تقربوا الزنا إنه- إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah ya ce ta karabu ya ce kar ka zo kusa da zinan ma kusa ma kar ka zo shi yasa Allah ya ce ku dinga rufe idanunku kar ka kulli matan wani kallon sai ka kalla zai ɗauka shi idanun hoto ne sai ya ɗauka ya je ya ajiye a zuciya to wallahi ko rufe ka rufe ido za ka iya ganin abin a ido kyamara ne yayi daga ya kira ya gani to sai ya ɗauka ne morin zuciya ce sai ta ajiye to in kai hakan Allah da za a ga abin to Allah ya ce yi ido din mai ɗaukan kyamaran kar ya ɗauka bare ma ita zuciya ta rike abin ta dinga tunawa da ita idan zuciya kirif idan ido ya haska kirif ido ya haska ya ɗauka to ido zuciya zai kawo idan ya kawo zuciya ta rike to inda memorin yake yana kwalkwalwa sai zuciya ta aika wa kwalkwalwa to kwalkwalwa kuma sai ta nade ta nade sai ta aji to dillan da kuma zuciyar ta manta to yana nan a kwalkwalwa in kana tunani ni yaya take ma wai yawa yawa kaza take yawa to kaga kwalkwalwa ta tuna mana sai ta mero zuciya to ko zuciya ba za ta manta ba kuma sai ya kawo ido to kun gani saboda haka kun ji yadda Allah ya ce kar ma a zo kusa da ita akwai illa ba yi da amfani mun gaya muku duk mazinaci bai da daraja gurin Allah ga gajeren kwana to shi doka na Allah ma in an tsallake doka na mutum ma an tsallake ba za a zo na lafiya ba bare doka na Allah saboda haka jama'a mu bi doka da abin da Allah baya so ma hannu sai ga yi ne darajar mu gurin Allah Mm.
والحمد لله رب العالمين alamin to alhamdulillah dukkanin godiya ta tafi daga sarki Allah ala nasarar rusuli ga taimakon da Allah ya wa manzanni wa ilakil kafirina da kuma halakar da kafirai da Allah ya yi wa Allah godiya duk ni'imar da kaga Allah ya yi ba wayo ba dabara to ba wani abu da za ka yi sai dai ka ce walhamdulillahi rabbil alamina Allah ya ba mu tuwo mu ci ba ma biyan Allah ya ba mu ruwa mu sha ba biyansa muke ba ya ba mu iska mai daɗi in damuna ya zo kowa ya gyara gona ba sayan fetur kai jama'a Allah yana mana yadda muke so ku duba ku gani inda haƙin ruwan ya ai ka gyara fa Allah sarkin adalci abinda muke wa Allah wallahi da Allah ya ga dama sai mun yi sassaban ya ƙi ruwan amma ba ya yi kowa ya sassabe yana jiran Allah in ya ga dama fa sai ya ƙi kuma kowa ya mutu amma lokacin nan ya yi alkawari ya yi sai ka ji dum dum dum dum dum ba biyansa kai ba ba cewa kai ya yi ba saboda niyyarsa kuma sai a shayar da ku gari yana wayewa kuma sai tsaki za a fara wallahi sauran wani fai ruwan na yayyawa sai ana yin haka Allah kuma Allah ba ruwansa halimi ne yi Allah eh shine mai sanyin hali halimi sarki ne mai jimiri mai sanyin hali sai ya kau da kai ya kyale sai dai alkawarin nan nasa da yayi idan ya cika sannan kuma in ka bar kwanciya da dare ka gaji in ya ga dama sai ya ki sa barci ya dauke ka ba ruwan Allah amma kana kwanciya za ka yi ta barci ranka ba ka zare an zare rai da ya ga dama daga barcin nan ka farka sai lahira amma baya haka shikenan kuma sai a dawo da ran ka taya kana godiya in Allah ya ga dama kuma abinci ka je nema kai ta buge-buge ya baka gobe ma ya baka jibi ma ya baka ba ran da Allah ya gaji da baka babu shi iya alkawarin da ya dauka kuma sai ya cika in baka da lafiya ka roƙe ya baka lafiya in kana da lafiya ya ƙara ma lafiya haka nan dai duk abin da kana yi sai ya yarda kake yi to amma duk da haka Allah ya ce to babban abin da ya kamata walhamdulillahi rabbil alamin in dai kun ga wani abu ba abin da za mu to me za mu yi mu biya Allah babu to me ya kamata mu yi mu gode masa shi yasa yan aljanna idan suka yi ga aljanna wa akiru da'awayhum wa akiru da'awayhum anil hamdulillahi rabbil alamin kaji wa akiru da'awayhum ƙarshen addu'an dan aljanna kaga Allah ya baka abin da baka yi saka fiya da kudin ka ba baka yi saka nema ba dan aljanna ya gani imar da bai taba gani ba sai ya koma ya ce alhamdulillah rabul alamin to saboda haka jama'a kar ku saki duk lokacin da ka ci abinci ko ka yi abin sha kar ka yadda fa sai an tambaye ka fa a lahira da ka ci tuwo ko ka sha Allah ya ce me kai da abin ne wa ma bi ni'mati rabbika fa da Allah ya amma bi ni'mati rabbika fa da san yana cewa cikin inna daina ka ne mu je mu gani mu nemo mu gani inna dainaka al-kausaran fasalli li rabbika wan-nar إن شانئك هو الأبتر وإن أريت الذي مغني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء tana nan a hankali ma je ma nemo ta duk ni'imar da Allah ka gani ina ga ko ba alhekum take ba duk ni'imomin da Allah yayi ثم لا تسألن لي ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم a wace sura ce ma ni a tunatar da ni ta alhekum din ne yawa ina ne ce alhekum ko ba ta nan ahe tana nan summa lamul qasam ne la tus'alunna wallahi Allah yace sai na tambaye ku yau ma izin a wannan rana anin na'imi ga ni'imar da na yi muku sai da na umar ya ɗau ruwa mai sanyi zai sha sai faye da kuka sai jefar da kwanan sai da ya suma da ya dai aka ce aka tambaye aka ce ya a amir me yasa kai aka yace wallahi tsoro nake in Allah ya tambaye ni da nayi har wannan ya nayi ban san abin da zan gaya masa ruwa mai sanyi idan ka ya a lahira sai Allah ya ce da ka sha me kai sai na tambaye ka duk ni'ima da ka sani Allah zai tambaye ka me kai to yi ne aka samu wannan hikima duk abin da ka ji daɗi ka ce alhamdulillahi rabbil alamin a lahiran an tambaye ka sai ka ce Allah ai na gode maka to a nan fa za ka samu sauki tuwo ka ci ruwa ka sha atishawa kai menene kai in dai ni'ima ne ka ji daɗi to ka ce alhamdulillahi kuma duk abin da za ka yi in dai kai niyya za ka yi abu ka ce bismillahi haka ake so duk abin da zaka ya ko abin da zaka ci ka ce bismillah ko da guba ba zai iya tasiri a jikinka ba abin da zaka yi gobe kuma ka ce insha Allah wala taqulanna li shay'in ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا to duk نسيت abin da zaka yi gobe ka ce insha Allah in ka ce insha Allah to in Allah ya yarda to in Allah ya yarda abin zai yiwu saboda haka ce insha Allah kuma duk lokacin da ka ji labari ne na masifa ya zo maka to sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka ga abin mamaki kuma ba ihu za ka yi ba sai ka ce la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan kai magana mai kyau ko mara kyau in dai kai ka kammala ka ce astaghfirullah astaghfirullah to in Allah ya da malaiku za su kankare wannan zunubi kuma kar kalmar la ilaha illallah ya rabu da bakin ka kullum mutane suna jiran suka yi shiru kai ka dinga la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan kar ya rabu da bakin ka dan hausa suka ce ba a neman kare ranan farauta haka ne ko eh idan ka zo mutuwa in ka kyale la ilaha illallah burus ba ka yawan faɗa in ka zo mutuwa za ka faɗa ita ma ba za ta zo ba yi ne baka ba ta daraja ba sai ka zo mutuwa ka ce za ka cika da yawa sai ka lalile ta ka rasa ta saman kana ta yi kana ta yi ka kula da ita don Allah ya yarda duk lokacin da kuma mai aukuwa ta auku to Allah ya da za ka ji bawa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ayi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya cika shi kenan rayuwa ta yi kyau to a dinga yin haka eh kar ku saki da wayannan falololi na'am قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وكتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Allah madaukakin sarki yace kul ga ya musu li'alil maka ya rasulullahi ka ga ya mutanen makka ara'aytum kace ku ba mu labari mana ina akaza Allahu sam'ukum yanzu idan Allah ya rike muku jinku azamakum jinku kun ne daban ji daban ai saboda yawa za ka ga mutum da kunnan bai ji haka ne ko to haka kunnan daban jin daban bima akaza minku na abin da aka rike bi zami kuma da riyawanku Allah ya ce wa idan muka rike jinku wa abu tsara kuma da idanun amma wa muka makantar da ku ido daban gani daban sai ya ga ido garau Allah ya ga dama sai ya janye ganin waka tama Allah ya yimke ala qulubikum bisa ga zuciyarku fala ta'rifuna shay'an ba ka sanin komai da zuciyar min ilahin gairi yanzu a yi wani Allah shine gunki ya ce kun bi kuna ga zai iya zuwa muku da jin nan ko gunki ya isa ya zo muku da ganin nan ko gunki zai iya bude muku zuciyar da aka yimke ta zai iya yi muku haka ne to Allah ya ce unzur ku duba kai fa nusariful ayati yaya muke bayyana muku ayoyi ad-dalalatu ma fihi rawa ala wahdaniyati na bisa ga dayan takan summa hum amman su dana yusdihuna Allah ya ce yusdihuna yi uriduna suna bijirewa ana fala yuminuna ba sa imani Allah ya ce mun ga dama sai mu rike mu ba da da ya ba yanzu idan aka yi walƙiya wulak wala ya gani daukewa yake da Allah ya ga dama daga walƙiyar na fa ya dauke ba za a dawo da shi amma rahama ta Allah kuma sai ga an dawo mana da ganin mu idan Allah ya ci da garirin din nan daga nan wallahi da mutum ya zama kurma amma a hankali kuma sai ka sai ka ji kuma jin ya dawo nawa kenan biyu haka yake sai Allah ya dauke ya kawo zuciyar ma daga ganta haka ne dan lokacin da aka haifi mutum duniya baya gani yayi duk dan adam ya zo duniya baya gani a hankali Allah yake halittar ganin ya jefa a idan shine sun ma an sha nawa kalga akar kenan duk mutumin da ya zo duniya yaron an haife ya zo duniya baya ji bayan ya zo duniya Allah yake halittar jin ya jefa a kunnen yaron sannan kuma duk yaron da ya zo duniya ita naman zuciyar tana nan amma zuciyar babu ita ai sai ya samu kamar wata biyu ko wata uku za a ga yana fushi yana barin nonon mahaifiyarsa to zuciyar Allah ya halitta ya je ba duk da haka ma akwai abin da bai yi ba sai ga ba hankali ai yana girma yana girma hankali ake halittar hankalin kuma a jefa sannan kuma in hankalin ya zo Allah ya jefa hankalin to sannan mutuntaka sai ya cika daga zaran ya gama kammala hankalin naka kuma shi kenan shekara sha hudu ne sha biyar ne sai a ɗora masa dokoki na shari'a ma ya ci gaba da yi saboda abin da ya sa ba a ɗora masa dokan shari'a ba ta kansa akwai wasu abu na cikar mutuntaka da bai mallaka ba shi yasa ba a yin sallah lokacin sai dai masu baiwa wanda Allah ya zaba a bayansa wannan kuma shi kenan yarda ce ta Allah irin sa annabi Isa alaihi salam ran da ya zo duniya ma cewa ya yi sallah amin wasiya da sallah an yi kaza a waliyai kuma irin sa da kadir jiyari shi ran da ya zo duniya ran nan ma ya tahi da azumi har nan ya tahi da azumi sai yana tsotsan nonon mahaifiyarsa in ya tsotsa da da da daidai sahur to ba zai kama nono ba sai kuma rana ya faɗi eh to kaji ran da ya zo duniya ran nan ya tayi da azaminsa kai yaya wannan lamari ai wani da wani ba ɗaya ba ne da shekara ya dawo ma azumin wata ya kama ko bai kama ba ka ca ja duba yaron nan dai da aka tambayi mahaifiyar ya ce a a jiya dai yau da alfijir bai kama bayan ya kama nono bai kama da rana an gane cewa ranar malama rana ne tun yana yaro ana koyi da hiyaya idan ya girma to saboda haka akwai bayin Allah wanda Allah ya zaba azuminsa talatin can ran da ya zo duniya ran nan ya fara azumi ya ce bari mu tahi da azumi wayannan ai kaga sai dai a bar su da Allah ko ai mutane ne amma ai sun fi karfin mutane ai mutum ɗin ma ba ya haɗa kai da su ba ko haka Allah ya yi kuma idan yana nafila da dare har gari ya waye ba za a daina jin sallama ba a gidan a ɗakinsa assalamu alaikum mala'iku suna higa assalamu alaikum wannan mala'ika kana zaune kana ji sallama ake yi har alfijir na fita suna fita na higa mala'ikun Allah suna kawo masa ziyara suna neman albarka a gunsa Allah ne ya hore masa haka kuma sannan duk da baiwar da Allah ya bayi kuma ga addini bil haqqi yake addini karka ce wai yana da daraja a'a ai yana da darajar duk gaske yake yi dan gidan sayyidina Husaini ne ai da gaske yake yin daraja yake yin addini sannan kuma Allah ya bashi ilimi na addini kuma bayan wannan ya zama malami mai mazhaba cikakken malami kai wanda yake karfafa mazhabar Ahmad bin Hanbali ran da ya je ziyarar manzon Allah ya je ziyara madina kwanansa arba'in yana rera wasu baitoci baitocin suna nan a littafin tafaridul kadir yana rera yana cewa kakana yanzu laifina ne ya sa aka rufe tsakanina da kai kakana yanzu laifina ne ya sa ba zan ganka ba yana yi sai da kabarin manzon Allah ya dare kowa yana kallo annabi ya fito da hannunsa mai daraja abdulkadir jeli ya zo ya haɗa hannunsa da annabi muhammadu kuma haka ya tsotsa hannun manzan Allah kowa yana kallo sannan annabi ya mai da hannunsa kabari raura sannan ya tayi kuma kuma jeli ya tayi yayi gaba ya ce to alhamdulillah eh ka gani kai yaya ai wa'annan Allah ya ba su darajar da ya tayi kuma ya je ziyaran Ahmad bin Hanbali ya je ziyaran kabarinsa ya dohi kabarin shi ma kabarin Ahmad bin Hanbali ya tsage Ahmad bin Hanbalin ya tayi ya tsaya kan kafansa ya dinga tafiya shi ma Abdul Qadir Jiyali ya fara tafiya su biyu kowa ya zai rungumi kowa ga na lahira ya rungumi na duniya ya ce na godiya fa ka karfafa wa mazhabata ka min daraja ka min kaza sai da abu hanifa ya cire alkyabba riga ya ɗaura wa aurarƙarar jelani shi na lahiran ya ba da kyautar rigan aurarƙarar jeli ya ɗau rigan ya sa suka yi musabiya suka yi bankwana ya raka yi ma kabarin ya ƙyaga ya yi ga ya rufe sannan aurarƙarar jeli ya koma ga na lahira yau yana wa na duniya kyautar riga ku duba littafin da ake kiransa safari da kaɗin dan mu ba ma faɗa sai mun shirya sai dai kaddara na Allah na zo wani abin kuma shi kenan sai a rasa amma dai a duba da tafin ka gani Allah ya yarda to ko a nan haka barko a rikarar jeli ya kai yadda ya kai sai kuma bangaren janibin sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mm, shi kasan wuridin zaifi yake a rikarar jelani yana wuridin zaifi yana wuridin zaifi sai da ya ga annabi ya ce ɗana daga yau ka daina wuridin zaifi ɗin kai ne zaifi haka annabi ya gaya masa ya ce ɗana ka daina yi kai ne zaifi ɗin daga nan a rikarar jelani ya ya rage ya daina wa'azin zaifi ya daina wuridin zaifi baya yi ya riga ya zama zaifi shi kenan an ga gama sunansa da yarri sai kan mutum ya faɗo kudu to sai da ya zamanto a birnin iraki ko da alkhairi za ka kama sunansa sai ka dafa kanka in wani zai kama sunansa sai ka yi haka wai ni nawa kan yana jikina ma kuwa kar wancan ya kama sunansa kaina ya faɗo haka aka dinga yi saboda yardar da Allah ya bashi to mun kawo muku darajoji amma aka tafi akan maganar sai a wuni ana yi wanda yake son karin bayani ya duba littafin sa fatawar rabbani daga nan mutum ya duba itikabul aqabir fi manaqib abdul qadir jiyani sai tafaridul kadir na abdul qadir jiyani sai kuma jami'ul karamatul awliyayi sai tazkiratul awliyayi sai dabaqatul awliyayi sai hidiyatul awliyayi yayi yaku haka to akwai ragowa akwai shajaratul zahab alaman zahaba akwai sayyar alaman nubala na imamu zahabi sannan kuma akwai annihaya wal bidaya na ibn kasir dolan sahima ya kawo sai da ya nuna mutane ga matsayin jiyali sannan kuma sai alkamil fi tarik sai kuma tariku ibn kaldun shi ma ya kawo abdulkadir jiyali sai kuma tarikul kabiri shi ma ya kawo abdulkadir jiyali jama'a na zaune sai ga gari ba Allah ya gode maka to mu je na'am انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يرجفون unzur Allah ya ce saurara ku gani kai fa yaya ne nusarifu da ayati Allah ya ce muke bayyana muku ayoyin mu a dalalati ala wahadaniyati na dalilan da yake nuna ɗayantakan Allah sun mahum sannan su dinnan yazdihuna suke dagirewa suke juyawa fala yuminuna ba sa ba da gaskiya قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة لو جارة هل يهلك إلا القوم kun الظالمون ya musu lahum da su a ra'ayin ku ba mu labari ina ta kuma azabun la'i yanzu idan azaban Allah ya zake mu bagatatan gamsake lokaci daya au jaharatan ko a bayyane lailan wani haran au naharan dare ne ko da rana har yi wula ku ba kowa ne zai halaka ba illa alqawmu zalimuna sai mutumin da yake azzalimi shine kafiri ai ma yi ku illa ba mai halaka sai dai su abin da ake nufi da wannan kana zaune kana kan ibada tsakaninka da Allah ba matsala duk abin da ya faɗa kana kwatantawa aka ce ga wata annoba nan azaba ta zo ko wasu mutane za su kai mutane kar ka ji tsoro ko ka mutu baka mutu ba aljanna za ka shiga ba mutuwa ce abin tsoro ba a mutu akan hanya in dai ka yi imani da karmar la ilaha illallah muhammadin rasulullahi baka rabu da imaninka ba don mutuwa ta zo ado ce eh sa'a ta zo a daidai shikenan kai wa Allah godiya kana kan hanya amma a ce mura ta zo maka baka kan hanya to ai an yi asara ai dama ba ita ce abin tsoro ba kowa da ajalinsa kowa kuma da lokacin da za a ne kowa da abin da zai zama ajalinsa wani makami ne ajalinsa wani kuma wato jinya ce ajalinsa haka ne ko wani kuma haka nan yana zaune ba a gida Allah ya duba wani jinyan ya dora masa wani kuma haka nan lokaci daya to mun dai a sani ba mutuwa ce abin tsoro ba a mutu da imani in dai kana kan gaskiya mutuwa ta zo Allah ya ce wallahi ko mutane sun mutu kai ka ci riba mutuwa ta ka sai ka zama shahada shi ko shahidi annabi ya gaya mana mutuwar shahidi daidai yake da cizon cinnaka eh a zahiri ne kake ga mutuwa amma dai mutum zai mutu shahidi an bai fi ciwon cinnaka ba ko wala ta asibar na lebe na kotu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم kaji يحزنون fa ba mutuwa ce abin tsoro ba. Allah kan wani ne ba wani abin tsoro wala hum ya zanu na abin da zai saka taban zuciya kullun ka dawwama da bin Allah kar ka manta da wannan da dare in yayi nayi azhar nayi la'azar na nayi magriba isha nayi da dare ka rage kiyamul lailin ka da zauna ayi hira da kai ba ruwanka ka zo in ka gaji ka kwanta kai barci Allah ya yarda ka huta waja'alna nawmakum وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل- وجعلنا الليل لباسا waja'alna an-nahara وجعلنا النهار معاشا to kaji Allah haka ya faɗa waje Allah nauma kuma subata kai barci ba laifi in ka gaje ka kwanta kai barci Allah ne ya yarda kar ka ce ni ba zan yi barci ba baya yoyuwa sai dai mutanen ba ɗaya bane wani ba yi amma dai barci mun yayi yawa ba kai ba mutum hauka cewa yake nauma kuma subata waje Allah laila libasa dare rufin asiri ne shi daren ma rufin asiri ne yanzu nan ka ga dama dare sai ka kwabe riganka doguwa da dan wannan ka ba mai ganin ka sai ka huta da rana ka yi sai ka kaga wani rai mara mutunci haka za a faɗa ai ba zai yi ba ai dare ai dare rufin asiri ne waje an nan nahara ko ma'asha da da da da rana kar ka zauna ka dinga buge buge in da ko za ka yi ma ka je ka yi kar ka zauna ka tafi neman halal in kara zuwa matsayin jihadi yake haka Allah ya faɗa kowanne da matsayinsa akwai a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wata mata ta kawo karan mijinta gurin sayyidina rasulullahi ta ja rasulullahi mijin nan nawa kullum dare nafila yake yi dare nafila yake yi kuma ya kwana da safe wuni yake da azumi sai annabi ya ce "Ka, wannan mijin naki da kokarin addini yake sai sahabbai suka ce sai da abubakar ya ce ya rasulullahi abin da matan nan take nufi fa mijin nan ya tsananta ina ga muna ganin tana bukatan kamar neman haƙƙinta ita ma a gun mijin kullum da rana ya kwana yana nafila da dare da- da rana kuma ya wuni yana azumi ai ka ga ma'aikin Allah akwai abin da ta yo ƙara ta kawo aka ce aka ce a kira wuni ya zo aka ce bawan Allah matarka ta kawo ƙara kullum dare ka kwana kana nafila kuma ka wuni kana azumi ai ita ma tana da haƙƙi a kanka ka ɗan sassauta mana saboda haka annabi ya ce yanzu abin da ya kamata tun da ka dai dage ka yi nafilan kuma ka- ka wuni kana azumin to idan wata ya kama ka yi azumin kwana uku man za a bila hasadati من جاء بالحسنة فله عشر to أمثالها annabi ya ce idan ka yi azumin kwana uku a wata daidai yake da ka yi kwana talatin nan sai ka huta na'am
shikenan sai ya ce ya rasulullahi wannan aikin ragwage ne ya ce kwana uku zan yi azumi a wata na zauna kwana ashirin da bakwai ba zan iya ba sai annabi ya ce to kai na alhamad da litinin mana ya ce ka ya rasulullah wannan ma sai dai rago- rago- ragwage annabi ya ce to kai azumin annabi dauda mana ya ce to ya annabi daudan yake yi ya ce hiya annabi dauda in yau ya yi azumi gobe kuma sai ya bari ya huta jibi kuma sai ya yi gata ya huta citta ya yi wani shekarar citta ya huta ya ce ya rasulullahi ni gaskiya wannan ba zan iya ba ya fi- na fi karfin wannan ni so nake ne na kula annabi ya ce ko ba ka so mun barka azumin annabi dauda wani jasadika alaika hakkun wani nafsika alaika hakkun wani ahalika alaika hakkun wani zaurika alaika hakkun wa atu kullazi haqqa haqqahu ya ce haba ai ba zai yoyi ba ai matarka ma tana da haƙi a kanka shi ma ran naka ai ka daura masa abin da ba zai iya ba na da haƙi a kanka sannan kuma bako in yi zo ziyaranka kana ta nafila yau za ku gaisa da bakonka wani zaure ka yi ma yana da haƙi a kanka a ba duk mai haƙi haƙinsa mutumin nan dole da ya ka bar ya azumin annabi dauda to yana nan yana nan sai girma ya zo da girma ya zo na annabi dauda ya gagare ya sai yake kuka yana kuka yake kaga saukin da annabi ya bani dama na ɗauka ga yanzu na gaji ba dama na bari to yi ne yasa da abu na duniya din ana hutu ana dan sassautawa yasa mutum ya ce ba zai barci ba ba zai yi ba in kana bauta Allah ka gaji kai bautin ka dare kuma rufin asiri ne sannan kuma bayan daren har ila yau in gari ya waye a duba al'adar mutanen guri mutanen da duk gari ya waye mai kasuwanci ya fita kasuwanci idan karkarar nan ne kana zaune gari ya waye mutane sun tafi gona to in kana nema a kanka zama lafiya kar ka zauna kai ba ko da ma ka gama aikin gonanka ai wani makocinka bai goma ba ko ka ɗaukar tanya wane yaya wane zuwa ne na taya maka to haka ake yi amma a gari wannan ya fita wannan ya je gona wannan ya je mutane za su je ba addi- ba noman aka ki ba jihadi ne noman amma lokacin sallah yayi ko ku goma ne ko ku ashirin ne in kun je gonan malama ne na'am wane na'am sai ku taru ku yi jami'in sallah haka ake yi amma ba kowa kamar mugun dawa kurin ya sa ƙasa a gaba yana ta sokan ƙasa ba ba addini ba ba haka za a yi ba wane na'am wane na'am sai ku hirya kamar ku goma ku yi jami'in ku na azahar sai ku koma ku yi jami'in ku na la'asar ku koma dai aikin ku yi jami'in ku na magarba in ma iya ne ku yi jami'in ku na iya sai ku zo gida babu laifi to amma addini kuma garin neman duniya kuma mutanen yanzu sai su bar lahira mutum bai yi azahar ba bai yi la'asar ba bai magarba ba ko kuma yana yi kadai ba kyau to kaga ai ga wani layi to saboda haka duk lokacin da ya zama mutane masu neman abincinsu ne kar ka zauna kowa ya zirare ya je gona gari kai kaɗai kana zaune mutane za su yarda da kai ne abin za su yarda da kai ko yau ka gani ka zauna daga kai sai mata sai yara mutane duk sun fita to duk zargin da aka yi maka kar ka yi kuka da kowa kai kuka da kanka to amma ba haka ba idan kuma maraya ne gurin kasuwanci garin da dan baraya maraya to wannan yake nan babu laifi sai inda wani dabban da ka daure a gida kai ma ba zama lafiya ka nemo ciyawan dabba ko ka je ka siyo cefananka da kanka ka dawo dan annabin da ka sani ba annabin da bai zuwa kasuwa wa ma arsalna min al mursalina na'am ما أرسلنا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون طعام ويمشون في الأسواق وجعلنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.
أتصبرون مهم.
وكان ربك بصيرا to kaji da annabin da ka sani yana zuwa kasuwa saboda haka wayar ana gura kan malami ai malama ne ba zai je kasuwa ba ai zuwa za a yi a da masa to me in ba za ka je kasuwa ba alkhairi ne ai ba alkhairi bane zuwa kasuwa rahama ce ai daga ka doyi bakin kasuwa idan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a bakin kasuwan kana da lada miliyan kuma za a kankare ma zunubi miliyan kuma Allah zai daga darajar ka sau miliyan to saboda haka a kasuwa annaba suna ci in ka samu dan guzurin ka kaje ka sayo yanzu kana da naira ɗari biyu za ka sai dawa kar ka sai a garin nan kaje kiri ka san fat fat fat a kafa kaje ka dawo jihadi ne inda dan charman ka hanya kana wuri danka kana wuri danka kaje kasuwa in kaje kasuwa yadda kowa ya je kai ma da kadararka kuma duk lokacin da kazan ka yi isa sayarwa ba nan garin za ka hau mota ka sayar ma ka ka taka a kar tek tek tek ka waza jiki ka gani nan da nan ka je kasuwa ka ce wani ya samu alaikum lafiya kasuwa zan je lafiya a kadara na zan kai ka daga kaban ya gani ba barawo bane kai da kaban ka Eh, ka je kuma ka tsaya jihadi ne ka tsaya ka sai da kayan ka jihadi ne ka tsaya kana shan gumi akan sai da kazan nan ka yi fabir ka tsaya gayi nan a duba a gani a duba nawa aka siya kaza albarka kaza albarka kana gumi ka siya wannan gumin da kai akan halaliyar ka jihadi ne sannan ka sai da kayanka ka sai wa yaran ka tsebare ka dan sayi eh, ba ni labari dan wannan yalan bello da dan lemo da dan wani abu ka saya shi kenan sauran kuma a kasuwan ka sake kasuwanci bayan ka sayi wannan ka duba wata kaza ta mace wanda ta kusan sabon taye ka sayo sauran kudin ka na cefane zai- za ka samu ragowar kamar ɗari uku ko ɗari hudu ka sa aljihu ya yi ce ka ce- cefanen sati ka buga kuma ka dawa kafa shi kenan ka ci kasuwa kuma ga lada ta mu mutum zai za kansa girman kai mai kaza ya hau mota jama'a ai kaga dai ba arziki yake nema ba Allah ya ganar da mu me Allah yake cewa لو زهرة ما يهلك إلا القوم الظالمون Allah ya ce haka lamarin yake in dai aka ce azaba ta zo ko wani fitina to duk wanda yake kan hanya ko ya halaka yana kan gaskiya ba kowa ne zai halaka ba sai wanda yake azzalimi mhm.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين Allah ya ce wa ma nursilul mursalina mu ba mu aiko muku manzanni ba Allah ya ce ai ma din ya zama za'ida mun aiko manzanni illa duk manzan da muka aiko mubashirina ne albir ne man amana ga wanda ya imani da abin da Allah ya aiko bil jannati zai ga aljanna wal munzirina gargadi suke yi man kafara ga wanda ya butulce kafirce bin nare da shiga wuta to duk manzanni akan haka suka daga haza bayani li wa zahirul mursalina wal ma'ana annal mursalina munsibihim bisharatu liman amana wa nizaratu liman kafara wala yasu qadirina ala ijadin nafa'i aw dhurri manzo dai mai albihir ne ga wanda ya imani zai ga aljanna ga wanda ya yin imani zai shiga wuta amma su manzo ba su zama za su iya samar da amfani ko cutarwa ba wa inna ma ja'alahum Allahu sababa Allah dai ya ajiye su dalili ne kur sababi ne eh in ka hiriya Allah ne hiriyar da kai manzannin su ne sababi idan mutum bai shirya ba to dai an kaba masa hujja shikenan ya halakar da kansa wannan kuma kaba hujjar ya rage masa sababin shi a shigar da shi wuta amma hakika ne mai samar da amfani ko cutarwa don Allah ne su dai sababi ne Allah mun gode maka to Allah ya samu dace فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون famana mana duk wanda ya imani da abin da manzanni suka zo da su wa asila amalahu mutum ya gyara aikinsa aka yi aiki ba riya ba jiyarwa yi ne asila din don Allah bai san riya hadisin sai da na rasulullah ya zo a riya shirkul asgar ƙaramin shirka ne riya don yanzu mutum yana da naira dubu ɗaya ko dubu goma a dubu goma nan in ya yi sadaka da riya na dubu ɗaya dubu tara ma sun ɓaci in bai yi riya da taran ba da goma ne amma da ɗayan ya yi to taran ya ɓaci aka ce ne dalili aka ce to ai wannan ɗin su ma sun biyo wancan inda za ka zane naira miliyan ɗaya ka yi riya ka bayar Allah baya so baya so ai ba Allah baya so a dinga yin abu don shi a haɗa da wani in dai za ka yi ba Allah kuma da wani sai ya ce ya bar wa wani shi Allah ya ce a ni ban yadda a gama ni da wani ba na bar wa wani to iya za da abin da za ka bayar don Allah kar ka yadda ka dinga yin riya don yanzu abin da ake kenan mutum ko yanzu mutane yawancin su ma 'yan zamanin nan sun fi in mutum zai baka kuɗi ba zai baka daga kai sai hi ba sai jama'a sun taru sai ga mutum goma ko ashirin ta kai ni da maka ce me kace a baka ne ranka dai ka manta a da manta mana gadon ya ta fa nace ta isa aure maganan gado sai ce to kun gani jama'a wannan shine na ahirin shine na ahirin a san dai yana yi eh sannan kuma sai ya ce to ga takarda ka je gurin wane sannan ka je ka miƙa takarda ya ce wane ne ce a baka gado in ya baka baka kawo nan magani ne kyau ya baka a ɗauko gadon kuma a biyo ta ƙofar gidansa a a wannan mai kyau ne yayi yayi mutane suna kallo dan kada ya kai ɗazu ne yazo yasa dai a wurin haka muke ta fama wallahi aikin kenan mu to ka gani ai ba lada ko ba lada Allah ba zai karɓi wannan aikin ba ana so in za ka yi wa mutum alkhairi hannunka na hagu- dama ya bayar kar na hagu ma ya sani Eh, na hagu ma ba a so ya sani dan Allah ya faɗa Allah zai yin tikuna fi sarai wa rai الذين ينفقون في السراء والذراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Mhm.
والله يحب to ka المحسنين gani fisar rai walar rai suna bayarwa ba tare da wani ya sani ba haka ake so in za ka yi alkhairi kar ka yi da riya Allah baya so kuma baya son jiyarwa dan yanzu da za ka yi nafila raka a dubu yau da zaga ka zo kana faɗa in ba niyyar ka disu bi ni'matin lahi ba to gaskiya a lahira Allah zai ce a da ba dama ba dan mutane ka faɗa ba tunda sun ji to ni ne zan baka wanda ka faɗa dan su sai ka je su biya ka haka Allah zai faɗa to yi ne duk abin da ake a bar jiyarwa bayan jiyarwa kuma a bar riya to amma akwai littafin da ake kiransa kamar mannanan kubra ko ai kun gani na shara ne ya yi ta hadisi bi ni'matin lahi Allah ya mun kaza bai yi wa kowa ba a zamani na Allah ya mun kaza sai da ya faɗi kimanin abu ya fi dubu uku wanda yi kadai Allah yi wa bai yi wa wani ba an tambaye aka ce me dalili ya ce ta hadisi bi ni'matin lahi ne godiya na yawa Allah ni yayi wa dan bai wa wasu ba na faɗa ne dan godiya to yi ma wannan dan da ya karge yawa godiyan ko in ka dan faɗa ka dan ma ya isa in ka ce ai dunkule ta za a yi dun ni'imomin ka ce kai Allah mun gode maka ya ya kai ka ce ai Allah ya daga darajar mu Allah ya mana falala ya mana falala Allah ya mana ni'ima yau gahi Allah ya mu almajirai sai ka tsaya iyalan kudin amma ka faɗi wannan ka faɗi wannan yayi yawa to ai kaga abin yayi yawa shi kenan sai ka tsaya yawan faɗan ma kuma sai a ja in ba da niyyar godiya ba kuma ta hadisi bi ni'matin lahi shukran din ma malamai sun fassara hadisin wai ba faɗan baki bane ake so a'a yanzu muna zaune da ni da kudin nan ba gudu labarin sai ne wani ya waro naira dubu ɗari ya bani aka ce akar maka lawo ga naira dubu ɗarin nan ka ɗan sha ka ɗan yi wani abu ko to wannan ba faɗa zan yi ba ba shi ne ta hadisi bi ni'matin lahi ba sai ka ware dubu goma wane ga dubu daya wane ga dubu daya wane ga dubu daya kai ma kaji ya kai Allah ne dan ni'imta ni ka bada dubu goma to an san an baka wannan shine ta hadis bi ni'matin lahi shukran amma baki dan ka faɗa mutane ba su ji kanshin abin ba me kar ka faɗa mana to saboda haka haka abin yake in an maka dan wannan shine godiya Allah ya nimtar da kai wani ma ya ji alamar ni'imar eh in ka samu alkhairi in na kusa da kai shi ma ya ji ni'imar ya ratsa to haka Allah yake so فمن آمن وأزلى فلا خوف عليهم ولا هم to يحزنون gwanji fa mana mana wasila duk wanda ya gyara aikin sa ya tsame riya da aikin da jiyarwa to Allah ya ce fala kawun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yazununa fil akhir alahira babu wani abu da zai sa su taɓin zuciya Mm.
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون wallazina kazzabu bi ayatina Allah ya ce su ne wanda suka karyata ayoyinmu ya masu humul azabu Allah ya ce hakika azaba za ta same ya musu ne ne ma'anan azaba zai shafe su نعم kamar ba shafa ba ne azaba lalle za a azabtar da su amma ba dan komai ba ba ne mai ma'anan sababi ai bi sababi ma kano yafsuquna a dalilin fasucin da suka yi kare juna ani dadihi fasuci fita ne daga kin biyayya yi ne fasiki duk wanda ya ƙi yin biya- ya ƙi nuna da'a sai a ce da hi fasiki eh yi kuma zalunci warqul shay'un ala gairi mahallihi ka ajiye abu ba mahallinsa ba sai a ce zalunci wanda kuma ya ƙi nuna da'a ya fita ga ƙin yi wa Allah biyayya sai a ce fasuci wane ya zama fasici ya fita ga ƙin yin biyayya a zalimi kuma a ajiye abu ba inda ya dace a ajiye ba sai a ce to an yi zalunci to Allah ya ce wayannan su ne fasikai sun fita ga barin yi wa Allah da'a قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى wani إلي ga ya musu ya rasulullahi صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam la aqulu lakum ni ban gaya muku ba in di kaza ina la ni taskokin Allah suna hannuna ban gaya muku haka ba in ji sayyidina rasulullahi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka ai kaza la la da'a ban yi da'awa ba anna maqduratul lahi na kaddarorin Allah ai min arzaki na arziki wa gairiya mawawaratin ilayya hata ta dalibu minni har ma da kuka nema a gare ni kalbus jabal na juyar da dutse zaban ya zama dinari wa gaira zalika da wani wannan haka annabi ya gaya musu yace qul la aqulu lakum in dai kaza ni ban ce muku taskar Allah tana hannuna ba الله أكبر su zuwa suka suka ce in dai abin da kake gaya mana gaskiya ne suka ce to ya roƙi Allah dutsen safa ya juye ya zama zinari idan dutsen safa ya juye ya zama zinari za su yi imani da shi نعم to ya ce a kulla a kulu da kuma in dai ka za inin layi ban gaya muku taskar Allah tana hannuna ba wala anni a alamul gaiba ban ce muku cewa ni na san gaibu ba ma za ba anni walam yi wa ilayya na abin da ya ba ku a gare ni na ba a min wahayi ba dan kaji wannan ayan karka ce annabi bai san gaibu ba akwai tsari na magana ba cewa ake annabi ya san gaibu ba cewa ake Allah yana sanar da annabi gaiba idan ka ce annabi bai san gaibu ba kuma mutum anan ma ya kafirta Allah yakan sanar da manzan Allah gaiba amma ba cewa kake annabi ya san gaibu ba ba a so ka ce annabi ya san gaibu amma ka yarda Allah ya sanar da manzan Allah gaibu dan ya faɗa illa mahirtare min rasulin إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه to رصدا kaga illa mani tare min rasulin sai da na yarda daga manzo na Allah ya ce yi zan sai yi zan sanar gaibu to in ku akwai wanda Allah ya yarda ba kamar ba fiye da manzon Allah صلى الله عليه وسلم saboda haka sai da na rasulullahi duk abin da za a yi zuwa tayin kiyama kafin ya bar duniya sai da Allah ya sanar da manzon Allah kuma abin da aka yi a farkon duniya zuwa zamaninsa Allah sai da ya sanar da manzon Allah Allahu akbar annabawa gaba ɗayansu Allah ya sanar da manzon Allah dan akwai ayar da yake cewa minhum man qasasna منهم من alayka قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك Mm.
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن to الله ka ji fa minhum man qasasna alayka wa minhum man qasasna alayka mun baka labarin wasu ban baka ba to wasu ma an ce daga baya sai da na rasulullahi ya samu labaran saboda haka sai da na rasulullahi idan ka zo Allah ya sanar da sai da na rasulullahi gaiba sallallahu alaihi wasallam wala aqulu lakum inni malak annabi yace ni ban ce da ku ni malaika bane Allahu akbar hata ta kalihu ni barantana ku daura min bi sifatil malaika ce sifa irin na malaika kal su udi lissamai su ce wai suka ce to ya hau sama sai annabi yace ni ban ce muku ni malaika bane bare ku daura min sifa ta malaika dan su suna hawa sama wa adamul mashi tila su waki da rayin tafiya kasuwa wai suka ce to ya za a iya dinga zuwa kasuwa yana cefane da kansa suka faɗa haka kun ji dalili wa adam al'akali suka ce tun annabi ne ya yake cin abinci wa sharabu yake shan abin sha wa hadila yake wannan aya na da ta sauka ne shine qalu lahu yayin da suka ce in kunta rasulan idan kai manzo ne minu an yuza alaina kaza Allah ya yalwata mana arziki mana wa yugni fuqara'una ya wadata da talakawan mu fa akbara sai aka bada labari anna zalika bi yadillahi la bi yadihi annabi ya bada labari yace wannan kuma iko ne na Allah yana hannun Allah ba hannuna yake ba shine anan wannan aya ta sauka qul la aqulu lakum indi kaza inallahi قل لا أقول لكم إني كبائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا to تتفكرون gaji da suka faɗa haka annabi ya gaya musu haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dai a gaya muku wala aqulu lakum inni malak in ma itabi ni ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi wahayi zuwa gare ni kul ga ya musu hali yansa willa ama yanzu ayi a hada da wanda yake kafiri a ama anan kafiri ba wanda baya gani ba shi wanda baya gani daraja ne dan yanzu idan Allah ya dauke ma ganin ka ba ka gani kai hakuri wallahi ba ka da sakamako sai aljanna Allahu akbar haka annabi ya faɗa man akaza kalimatayya fa sabara fala jaza'a lahu illa aljannata Allahu akbar saboda haka rayin gani daraja ne daraja ne ga wanda Allah ya baiwa zamanin sahabban manzon Allah ba mutum sai ya sa allura ya tattake idansa saboda ganin tsiraran nan haka suke yi to Allah ya mai da kai baka gani to fa lillahi alhamdulillahi arziki na Allah kala kala ne idan arzikin ka sai in kayi bara ko sai ka nema babu laifi sai ka yi bara ka nema idan kuma dama kana da gata yaranka sun ce ka zauna ba zama za ka yi ba in ka zauna kama ibada Allahu akbar eh in Allah ya zaunar da kai dan kai ibada ya zaunar da kai ka dinga yin nafila in kai raka nafila bi ka dinga sallama kai bi ka dinga sallama kai ta cin dare kai dama abun ka daren ma dare ranan ma dare ina ruwanka sai ka tayin kayan ka ba wani tsirara da wani zai zai huce ta gaban ka ka damu ko akan layi ne kai nafilfilan ka Allah ne so ka da daraja kuma ka baiwa kanka daraja ka daina ka daina tunanin ko kinka aka yi akwai wani baiwa da Allah ya maka baiwa ne Allah ya sauke ma to kai maraba da bai wanda Allah ya sauke maka don a zamanin da ya gabata irin na su wannan malamin Ahmad bin Hanbali ne ko ko Abu Hanifa ne Ahmad bin Hanbali ne wani mutum ne ya je gunsa da kuturta ta kama shi kuturu ne ya je gunsa ga makanta baya gani kuturu ne kuma ya ce Ahmad bin Hanbali na zo ne gunka ka roƙo min Allah wannan nauyin Allah ya yi ma ya ce ah wani nauyi Allah ya daura maka ya ce ba ka gani na ga ni kuturu makawo ya ce ka ce da Allah in ba ka so mu ya ba mu mu shi muke nema muka rasa ai in ba ka so ka ce da Allah mu ya ba mu mu muna so ya ce bai wanda Allah ya maka wai ka ce har a roƙon maka Allah to mu so muke in ba ka so ka je ka ce ba mu tashi ka tafi amma a daraja baka san Allah ya ma a daraja ba yanzu shi kenan ya tayi ya koma to me wannan yaya ka gani mu yace so muke muka rasa ai Allah baya daura wani mutum sai wanda yake so ba ku ga jinyar nan na annabi Yusuf da annabin da ka sani yayi zabarcin jinyar Allah ya ce a bawa na ayyuba zan baiwa sai Allah ya duba ya baiwa annabi ayyuba to saboda haka sai ka dinga sauraron Allah shi na kusa da Allah ya ke daurawa babban jarraba makanta ne Allah ya ɗora maka kurmantaka ne a gurguntaka ne to a ran da ya zo fa kai maraba da shi ka ce Allah na gode maka Allah na gode maka ai ka tana da ni irin wannan baiwa ka sauke mun to na gode sai ka yi godiya za a ga sakamakon abin a lahira to amma yanzu mutane da yawa mutane mamakin su ne nake yi idan Allah ya ɗora ma irin wannan baiwan na rashin gani ko wani zama guri ɗaya ai ne mutane mun dinga rigima kenan ni ne zan je maka jaje dan an maka mutuwa kowa da bai da lafiya ni ma jaje ne in alaji amma mutanen sai su dinga damuwa ai- ai zan je yi wa wani jaje wani ni ma jaje ne ni ma laruri ne ba a gani na A'a. eh sai ka zauna kurin Allah ne ya fakar da kai ka zauna ka zauna kurin ba wani ruwanka da wani wala wani zai yi sarkiwu sarkiwu ya zo ni da hini ido hudu yana gani na to ni ba na ganin ka sarki umme abin da Allah ya daura min ko bakin ciki take da ni ne to bai wanda Allah ya daura min na gode masa kai ma ka je da abin da Allah ya daura maka kowa ya zauna amma har ka gana wani rigima da kai ko ka je gidan wani ko ina ruwanka da mutane Allah ne ya ce ka bar su sai ka bar su in sun mazu su zo inda kake amma abincin ka sai ka je gun su to wannan ba laifi tunda sai da su za ka nemi abinci Allah bai zaunar da kai ba ka je gurin su amma dai ba haka ba to darajar da Allah ya ma ɗan ka kare ta kai ma kai wa Allah godiya amma ɗan da buge-buge za ka samu wannan shi kenan amma ba wannan ba sai wani barka sai wani menene wani yayi kaza duk ba shi ne a gaban ka ba ka zauna ka bauta wa Allah inda dama in ba dama ka je ka nemi abinci kuma in ka zo ka bauta ma Allah to yi ne Allah ya faɗa ba wai makanta ake nufi ba kafirce daban makanta daban dan Qur'ani ya faɗa la ta'mal absar فإنها لا تعمى الأبصار ولكن- ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce makawon idanu ba yi ne makawo ba walakin tamar qulubul lati fi sudur sai wanda sai wanda ya abin nan sai wanda ya makance a idanu a zuci baya ganin gaskiya Allah ya ce ko da ido baya yi mai an garaji ya faɗa idan ido ya makance idan zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba to saboda haka wannan shine makaho gurin Allah kafiran da suka makance a zuci Allah yake magana a kansu أفلا تتفكرون Allah mada to ai ban ji ayar ma gaba ɗaya me kake قل لا cewa يستوي الأعمى والبصير yanzu Allah ya ce a haɗa kafiri da mai gani shine mumini la ba za su zama ɗaya ba Mm.
أفلا تتفكرون yanzu a he jama'a in ji Allah ta dafa karuna ba kwa yi tuntuntuni ba yanzu duk wannan qur'ani da ake karanta muku jama'a ba za ku yi tunani ba fi zalika fatuminuna ku yi imani da Allah ku yi tunani ba ku komo ku gani ba za a koma ga lahira kafin a koma duk labarin lahira ga yi kamar muna lahiran Allah ya bayar to mai tunani ba ya yi tunani a gyara hali da abin da kake mummuna in dai ka ji qur'ani ka gyara kana da dama kafin rahin daman ta zo ba sai ana kwantar da kai ana daga ka ba yanzu ne ake da dama in ka ga ka cinye bayin wani to abala ta tafi karuna ka je ka biya kuɗin idan kuma ka je ka ci iyakan gonan wani ko ka kwace fegin wani a gaskiya yanzu ana da dama ka je ka miro da mai kaya kaya ya yafe maka duk da haka idan da ƙarfi ka je ka kai auren wani ka auri matar ka je ka sake ta ka je ka tuba ka miyar masa kayansa za a je yau malayan fa'u malum يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا- إلا من أتى الله بقلب سليم za a je ranar da dukiya baya amfani wala ba nuna ko yaya yaran ka duk da suke a lahira ba za su yi amfani ba a ran nan illa man tallaha bi qalbin salim sai ka je gun Allah da zuciya gyararriya wankekkiya a ran nan zaka samu kubuta to a gyara hali in kana mutane kyayi da hasada ka daina ka daina jin haushin mutane duk abin da kaga mutum ya samu ba iya ba kansa ba Allah ne ya bayar in ka matsi ka roƙe ya baka fiye da haka ka daina yawan mutane gillu ka daina damuwa da abin da Allah ya yi abin da Allah ya ko ba ka so zai yi ka nemi naka gurin Allah kuma duk mutumin da ka gan shi da wadata kar abin ya baka mamaki in ba lahira aka je ba ba za a san wanda ya fi wani ba sai an je can a ran nan talaka ga gan shi a gidan aljanna mai kuɗi a gidan wuta ina ruwan Allah bawa yana gidan aljanna sayyadin yana wuta mace tana gidan aljanna mijin tana wuta duk mun gani a qur'ani wasu mazajen wasu matayen wasu matayen wasu mazajen Allah ya faɗa da rabban lahu masal imra'atin ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kanata كانتا تاتا بدين من عبادنا صالحين فقالتاهما مم.
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا مم.
وقيل يدخلا النار مع الداخلين Yau jama'a kun gani dai ga matar annabi ludu ga matar annabi nuhu sun zauna a ƙarƙashin annabawan Allah Na'am.
amma Allah ya ce ‘ya'yan wuta ne matan duka wanda ya aure annabi ya shiga wuta ai sai a ji tsoron Allah annabi nuhu matarsa Allah ya ce ‘yar wuta ce shi ma annabi ludu ya ce ‘yar wuta ce imra'ata nuhi wa imra'ata ludin sunan ma Allah ya kana kana ta ta ta abdaini suna ƙarƙashin manyan annabawa mursalai guda biyu Allahu akbar.
min ibadina nan ne ko salihai صالحين فقالتاهما Allah ya ce suna ƙarƙashin bayan Allah salihai annabawa su ne salihan fakana ta ma amma sun ha'inci mazajen to me Allah zai yi da su فلم يغنيا عنهما من الله zaman شيئا su a ƙarƙashin annabawa Allah ya ce bai wadatar da su da komai ba to ya za a yi da su وقيل يدخلا النار مع الداخلين to kun ji fa jama'a wayannan mata guda biyu a lahira sai Allah ya ce mata yannan su ga wuta tare da masu ga wuta raraballahu masu وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة مم.
ونجني من فرعون وعملي مم.
ونجني من القوم الظالمين Allah ya ce ta gudu wa fir'auna kuma gayi kafiri ne walidu dan masa'abu sunansa walidu dan masa'abu haka sunan fir'auna yake ku duba kafirci irin na fir'auna sai da ya da'awan allantaka Allahu akbar.
amma matarsa kuma yar aljanna ce sannan ma annabi muhammadu za a aura matar Allahu akbar.
sayyidina rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam.
shi za a aura matar fir'auna to jama'a in dai shari'a ne na Allah wanda ya zauna karkashin fir'auna ai kyautu ai ai sai a ce halin fir'auna zai bi ko Zahiri.
eh imra'atu fir'auna idza qala fir'auna إذ tarke قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة to lokacin da fir'auna kafircin ya motsa fa tarke ya mata ya kaba wannan hannun a tarke wannan ya daura tarke kabanta daya tarke wannan kabanta daya tarke aka dauki dutsi kato aka danna a kirjinta Inna lillahi wa inna ilaihi aka ce ce ta kallon rana idan fir'auna ya kauce sai mala'iku su mata inuwa haka idan ya zo sai su ja baya tana nishi tana nihi bai tsaya nan ba ya ce a toya a toya mai a kwa- a kwara mata a farjin kaji haka fir'auna ya mata lokacin da aka kwara mata man nan ta budu baki ta ce wani jini na'am ونجني من فرعون وعملي ta ce Allah ka tseratar da ni da fir'auna da wannan aiki nasa wani jini na ونجني من القوم الظالمين to sai da ta ce rabi bini li indaka na وفي ابن لي عندك بيتا في الجنة lokacin nan ta ce Allah babban abin da nake roƙonka Allah ka gina min ɗaki a gurin aljanna indaka amma ɗakin abunka nake so ba wani bangare ba kusa da kai a kusa da kai a gina min ɗakin to kusa din ba na guri ba ne na daraja ne wa sallam. Allahu akbar.
tan tana da rai Allah ya sa ta aljanna dan ba ran bai fita ba aka ce Allah ya ce bari mu mata albir ana yin haka ran bai fita ba da ranta Asiya bintu Muzahim aka sa ta aljanna
Allahu akbar.
da ranta ta yi ga Fir'auna yana dauka ya kai ta da rai aka sa ta aljanna ran da Khadijatul Kubra za ta yi wafati annabi yana zaune ce Khadija idan kin je lahira ki gaida min da kiyoyinki guda biyu Allahu akbar.
ta ce ya rasulullahi gabana ka yi aure ne kabanni ya ce a'a Allah ne alkawari Na'am.
zai aura min asiyatu bintu muzahim sannan kuma maryama bintu imrana eh wannan Allah ne zai yi a- za a- zai daura min aurensa zai aura min mahaifiyar annabi isa maryama bintu imrana da asiya Allah ya ce zai aura min ga yadda aka bata wahala nan Allah ya canza mata da annabi muhammadu Sallallahu alaihi kai ta ci riba ko ya ka gani to ga nan a karkashin fir'auna kuma matar manzon Allah ta zama to duk yadda ka samu kanka a duk halin da kake ka bauta ma Allah kai in ka ce wai ai wane ne zai hana ne fir'auna wanda yana karkashin sa bai hana ibada ba duk yadda yake an bauta ma Allah ga wanda suke karkashin annaba kuma ga yadda suka to yayi sa'aya mu je mu nemi gurin tsayawa Mm.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Allah madaukakin sarki ya ce wa anzir kai gargadi bi da alqur'ani ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alai saidu ya rasulullahi duk aya ya zama ana kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi kai gargadi ya rasulullahi sallallahu alaihi allazi na su ne wa'anda ya kahuna suna jiya tsoro an yi husharu ila rabbihim na za a tara su zuwa ga ubangijinsu laisa lahum min dunihi koma bayan gairihi waninsa waliyin ba zai zama jibanci ba yansurhum zai taimake su wala shafi'in barantana ya cece su yashfa'u lahu wa jumlatin kaga wannan jumla na korewa hali ne na lamiri ya hashin wa hiya muhallal ka wal murad bihim al mu'minuna al asuna sune mu'minin wanda suka saba Allah la'allahum ba da banza ba ya taquna la ko sa kiyaye Allah bi gilayhim su ciru amma hum bi da abin da suke ciki wa mana dati an faɗi wannan ne ko su ciru su bar wannan aiki su koma su yi aiki na yi wa Allah biyayya wal ma'ana annal inzarika kaga gargadinka la yanfa ba zai amfanar ba illa al mu'min sai dai mu'mini al'azihi mai saba Allah ko alkayu mai tsoro shi ma gargadin ka zai amfane shi ya rasulullah wa amala kafiru almu'anidu amma kafiri mai tsaurin kai fala yanfa'u fihi babu abin da zai amfana da yi illa al-inzari sai dai gargadi fala yunabi baya korewa annahu ma'mur na cewa an yi umarni bi inzari kullu mukalib da gargadi ga duk wanda ya saba a fadal inzari gargadin ne yana fadarwa awwalan da farko wa inna ma zalika bayanin ne lil ladina yanfa'u bihim al inzar ga wanda gargadi zai amfanar da su to me Allah yake faɗa aya ta gaba ولا تذر للذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتذرهم فتكون من to الظالمين kaji to sai kun bude za ku samu asbabun nuzulin sa dalilin sauke wannan aya wato ga dalilin da yasa aka sauke ta nan ishara ne li sababin nuzuluha wa hasiluhu kama qala al-kazin kamar yadda yazo a tafsir al-kazin innahu jaa aqra'u ibn hadis aqra'u dan hadisi a taini dan kabilan tainiyawa ne yazo gaban sayyidina rasulullahi wa wutubatu ibn hasanu al-fazzari da wutubatu dan hasanu dan kabilan fazzariyawa shi ma ya zo gaban shugaban nan namu wa abbas ibn mirdas manyan shahararrun masu kudin maka ne wannan da abbas dan mirdas kuna ji ko wa hum min al muwallafati qulubin suna daga wanda ake jawo zuciyansu zuwa ga su musulunta wayannan mutane manya-manya guda uku na kafirawa a ƙarawa ɗan hadisi a taimi ɗan ƙabilar taimiyawa otubatu bin hisni alfazzari ɗan ƙabilar fazzariyawa da abbasu ɗan mirjas wayannan mutane guda uku sun sha manya-manyan kaya da ganin su kasan manyan attajirai ne suka zo gaban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع الناس من وفاء المؤمنين sai suka tada manzon Allah yana zaune da raunanan mutane ya tad- suka tada manzon Allah zaune da almajirai haka za ka ce da almajirai almajirai ne na manzon Allah kamar Amar dan Yasir su ne gardawan manzon Allah garada ne ba abin da ya kawo su sai neman karatu suna gaban manzon Allah Amar dan Yasir kun san yadda aka yi wa mahaifiyarsa sumayya ko alaji eh mahaifiyarsa sumayya ce abu jahil ne ya kai ta mahaifiyarsu sumayya abu jahil ya kwantar da ita ya dinga dora mata dutse a kirjinta yadda fir'auna ya wa asiya ya sa abu jahil aka kwaso mai mai ɗimi ita ma ya kwara mata yadda ka bi wancan haka abu jahil ya sa aka yi mata duk da haka akan aƙidar nan ta Allah ɗaya ta rasu shi kuma da azabar ya kai azaba ma har wani yayin ya dan furta kalman kafiri shine qur'ani yace illa munukriya na'am إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان مم.
ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله kaji shine da bala'in ya kai bala'i ya furta kalman kafirci yana kuka ya zo gaban manzon Allah ya ce ya rasulullahi kafira wannan ga abin da suka yi min wahala ya sa na, na- na furta ka- kalman kafirci annabi ya ce ba komai ai manukar ya tole ya kama kalbuhu mudma'innun bil iman zuciyar tana nan da imani walakin man shara qalb- sadrahu lil kufri.
ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من amma الله wanda dama kurin dama yana so ya furta kafircin ya furta to nan shi zai gamu da hukumar Allah haka aka yi kuma ran da za a gina masallacin manzon Allah duri biyu yake dauka shi amma da dan yasa mutane suna daukan dutse ɗaya ɗaya ana gina masallacin annabi lokacin ya sauka a gidan abu ayyuba al-ansari amara bin yaro sai ya narki bulo biyu na dutse ya ɗauka annabi ya gani ya ga ƙarfi sai annabi annabi yake share masa ƙasa a goshinsa ya ce ya amara bin yasir ya ce yanzu amara ɗan yasir mutane suna ɗaukan bulo ɗaya ɗaya kake ɗaukan biyu biyu ya binta sumayya ya ibnatu ibn sumayya ya ce to taktuluka fi asul bagiya ya ce amara ɗan yayar mutane ne azzalamai za su kai ka haka annabi ya gaya masa rana yakin safaini muna- mutanen su abu ma'auya bin abi safayan a wannan tawagar amar yana tare da sayyidina ali a wancan tawagar sun ma'auya aka kashe shi bayan an kai amar dan yasir sai amru dan asi ya ce da ma'auya ya ce ma'auya annabi fa ya ce mana fa wanda za su kai amara bane yasir jama'a ne azzalame kuma gahi mu muka kai ya ce wa ya gaya ma mu muka kashe wa ya gaya maka ya ce to waye kai yi suka ce wanda ya zo da hi mana suka ce to waye zo da hi ya ce waye sani a'a wanda suka zo da hi kudin su suka kai hi ba mu bane to ga abin da ya faru da amaru to wannan amarin almajiri ne gardi ne a garkayin sayyidina rasulullah lokacin annabi yana zaune da amaru dan yasir da suhaibu da bilalu suna zaune da manzon Allah shi ma bilalu wahala yake ci wata rana annabi yana ficewa ya ga bilalin nan abu jahil yana dukansa yana bashi azaba an ɗaura masa dutse a ƙirjinsa yana kallon rana yi ma in an dake ya an dake ya ce ahadu ahadu ahadu ya ce Allah ɗaya in an dake ya ce Allah ɗaya ban yadda bauta wani Allah ba yana cikin haka sai da na rasulullah ya taddahi ya ce kai ta jiran ahadu ɗin zai kwace ka zai kwace ka Allah ɗayan da kake faɗa zai ƙwace ka annabi da ya dawo gida ran annabi ya ɓaci ya haka manzon Allah yana zaune sai abubakar ya yi ya rasulullahi me ba ta ma ranka ne me ba ta ma ranka ya rasulullahi ka faɗa mana ya ce bilalu bilalu na gani ana azabtarwa abubakar abubakar ya ce to ba matsala ya rasulullahi bari in je in fanso shi abubakar ya ɗauki jakansa ya cika da kuɗi ya je gun shi sayyadin bilal ɗin ya ce wannan bawan ka sayar mana ne sai da ya duba ya linka kuɗinsa kamar sau goma ya ce in ka isa ka saya haka ya ce za ka sayar abubakar ya zage bakin jaka aka dinga ɗauko dinarai ya bayar ya ce hikiyar ya ce to tahi mu je ka bauta wa ahadu ya jawo ya kayi gaban manzan Allah ya ce manzan Allah na yanta shi sai al- sai annabi ya ce to Allah ya saka abubakar Allah yana sane da wannan aiki naka bilal zo mu saka aiki tunda an yanta ka aka sa ya fara kiran sallah abubakar ne ya yanta shi kuna ji ba aikin da ya yi sai ya za abubakar Allah ya saka masa da alkhairi yana cewa Allah ya faɗa wallahi idza ya gashe والليل إذا يغشى
Mm.
والنهار إذا تجلى Mm.
وما خلق الذكر والأنثى Mm.
إن سعيكم لشتى Mhm.
فأما من أدى واتقى Mhm.
وصدق بالحسنى Mhm.
فسنيسره لليسرى Mhm.
وأما من بخل واستغنى Mhm.
وكذب بالحسنى Mhm.
فسنيسره للعسرى Mhm.
وما يغني عنه ماله إذا تردى Mhm.
إن علينا للهدى Mhm.
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى shine abubakar allazi yuti malahu na'am ya tazakkiya dukiyansa yake bayarwa ya tsarkake ya yanto mutane duk abin da ya kamata ga musulunci a kula da annabi muhammadu sai da dukiyansa ya kare karab wai karka ce ana ragewa kamar a yaye rijiya haka abubakar ya karasar da dukiyansa akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sai allah ya ce وما لأحد عنده من نعمة تجزيها to dan me yasa yayi إلا ابتداء وجه ربه الأعلى Allah ya ce wallahi dan ni ya ce da dukiyar nan nasa illa fi ga a waje rabbi saboda neman yardan Allah ya faranta wa annabi Muhammad rai illa fi ga a waje rabbi la aliya ya Allah ya ce ولسوف يرضى Allah ya ce idan an je lahira yadda Abubakar yayi dan ni Allah ya ce idan nayi wa Abubakar alkhairi da kyauta sai ya ce a tsaya zan tsaya Allah ya ce na dinga bayi wannan na dinga bayi wannan na dinga bayi wannan ni'ima sai Abubakar ya ce Allah ya isa ya ce sannan za mu tsaya to saboda haka Allah ya saka to an tar da Bilal hi ma Abubakar ne in tahi na'am to a karatun nawa ne na'am an aka tar da Annabi ya za- zaune da Amara dan Yasir da Suhaibu da Bilalu falamma ra'aw hawlahum yayin da suka ga wayannan su suka kewaye manzon Allah haqqaruhum wayancan masu kudin sai suke walakanta wayannan gardawan wa qalu suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law jalastu fi sadar masjidi wa ab'adat anna haula'i wa ra'ihatu jibadihim sai suka ce da manzon Allah kamar na zaune a nan fa annabi yana zaune haka suka ce manzon Allah da ma za ka tare a nan ka je tsakiyar masallaci ka zauna ka bar wayannan almajiran dan rigan su wari yake haka suka ce saboda mu ba za mu iya zama kusa da zuwa in ji su wannan a tajiran rigunan jikinsu wari yake yi don Allah ka dan bar su mu dan je tsakiyar masallaci ka zauna da mu nan ma almajiran su uku ne su ma a tajiran su uku ne to ya haka ce da haka ya haka wa kanan alaihim zubabu min zubin suna da riga na sufi wala harayatun yana dan wato karni haka karayatun limu dawo mace na masiya liya daga gaira dan kullun riga wuya ɗaya ne a wuyansu sai su je ya kara da wuya daya ba wani rigan Li- yawwa saboda rigansu yana wari ka zauna da mu lajjala naka da za ka bar gunsu za mu zauna da kai wa ka zana anka kuma duk abin da kake so kuma za mu riƙe musulunci faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce ma ana bidare da mumini ya za a yi na kore almajirai ne eh? kuma za ku zauna da ni sai na kore almajirai yaya zan yi na kore su kalu suka ce fa ina na hibu to in ba za ka kore su ba annabi ya ce ma ana bi daril mu'minina annabi ya ce gaskiya ba zan kore almajirai ba suka ce to in kore sun ba zai yi ba ya rasulullahi kalu suka ce fa ina na hibu an na ja'ala lana majalisan ta'arifu biyar arabu falalana to in ba za ka kore su mun ka nema mana gurin zama ya zama gun nan mun zo a nan za mu zauna daban larabawa in sun zo su ga darajar mu amma mu ba za mu gwamutsa da su ba ko ka nema mana wani guri a gefe fa inna uhudul arabi domin jama'ul larabawa tatina za su zo ma- tati ka za su zo maka fa nan tayi an karana ma haula al abadu kar su gamu da wayannan bayi a guri daya kar laraba su zo su gamu da wayannan bayi a guri daya fa idza nahana jinaka fa nan ne ko fa qamahum anna idan muka zo maka fa qamahum anna ko me yasa ne eh fa qamahum anna fa ina nahanu faragna fa ga wurin minu in kana zo muka zo sai ka tashi idan mun zo gunka sai ka tashi ka zo gurin mu ka koya mana idan muka gama jin wa'azi da karatu a gunka in mun tafi to sai ka je ka zauna da su kai haka ne annabi ya dinga tayin ya gan ku sai ya ce jama'a ku tayi ga baki sun zo manya in ya biya musu karatu a gefe kuma in sun fita to sai ka zo ka zauna da su in ba zai mu yi haka eh in shi dan kana so kala na annabi har ya yarda da haka kalu suka ce to faka tulana alayka bi zalika kitaban ka jifa suka ce ka yarda in ka zo in muka zo zaka tayi in ka biya mana in sun mun tafi za ka biya musu suka ce sai suka ce to a rubuta a takarda a yi a rubuce ka ji kai a yi a rubuce annabi kuma a lokacin Allah cikin ikonsa a yi a rubuce a ga faka tubla na alaika bi zalika kitaba bi fa ta bi sai annabi ya ce to a kawo takarda annabi ya sa aka kawo takarda wada ali ali ya kutuba ali zo ka rubuta wayannan mutane suka zo muka biya musu karatu in sun zo zan tashi in na biya musu daga baya zan zo in zauna da wannan almajiran ali ya dauko takarda sai da na ali zai rubuta sai ga malaika jibril ya sauko to ba maganar rubutu sai a ji sarautar Allah jibril yana saukowa ne yace wala taduri lil ladina ولا تذر للذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتذر لهم فتكون من الظالمين kaji ana niyyar rubutawa sai ga jibrilu yana zuwa ya ce ya rasulullahi ya ce wala ta da rudin lazina kar ka kori mutanen nan inji Allah annabi sai ya jefar da takardar ba an jiwa ba fa jefarwa ma yayi falqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safiyat annabi ya ce inna lillahi nan da nan manzon Allah ya jefar da takardar da ya ji aya ta sauka ya jefar da takardar sai dina rasulullahi ثم دعانا وهو يقول ga abin da aka gaya masa din nan bari mu karanta shi tukunna sai Allah ya gaya masa da Jibril ya zai ce wala tadrudil ladina yad'una rabbahum ka daina koran wannan almajirai allazina yad'una rabbahum wanda suna bauta ubangiji ba kira bane bauta ubangijin su bil gadati da safe da su kuke sallar safiya bidahi da madace ayi la'azar ai magarba da su yuriduna wajaha ba dan komai suke ba saboda neman yardan Allah bi ibadatihim da ibadata ai wajahu ta'ala la sha min arar abadan wani abu na kiraran duniya ba umar bukara wa sunni almajirai wa kana al mushrikuna da'anu fi mushrikai ko suna musu suka wa dalabu suna neman an yadda ruhum dan sai na rasulullahi ya kore su li jalisuhu domin su zauna da shi وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعا في إسلامهم من ذن الله يكي نبن هكا ويقضيه كوزا مسلنت sai Allah ya ce ma alaika min hisabi mi ai hisabin ka ya rasulullah hisabin su baya hannunka min din zai dane shi in kana badinu hum gairam ko da kana ga badanin su ba abin yarda bane wa ma min hisabika me ke gare ka wajen hisabin ka alai min shi na wani abu su ma abin da yake tare da kai ba su da iko a kai to duk da ma sai na rasulullahi babu wani hisabi a kansa fata da rudu yanzu a yi ka kore su ya rasulullahi ka kore su jawaban nan fata kuna min ai idan ka kore sai ka zama kana daga masu rage wa kanka lada in fa'alata zalika in ka aikata bare ma sai da na rasulullahi bai aikata ba to lokacin da aka faɗa haka bare ka ji ku koma shirki sai annabi ya kira su ya ce ku zo ku zo ina amar dan yasir ina zuhaibu ina bilalu annabi ya kira su ya ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ka taba rabu kuma ala nafsi rahamata Allah ya wajabta wa kansa rahama fakunna na ƙadu ma'ahu ya ce Allah ya ce na zauna da ku wai za a rada an yaƙu maƙama a ran da aka faɗa ka annaba a ran da yake zaune da su kai sai da ya kai matsayin annabin yana zaune da su saboda bin umarnin Allah fa kaga mutanen nan almajirai suna zaune to annabi baya tashi in zai shiga gida sun gane annaba zai shiga gida wallahi sai dai su waɗe eh in wannan ya shiga gida wannan ya shiga gida nan annaba zai ta amma muddin suna nan shi ba zai tashi ba Allah ya ce in zauna da ku to zama kurum sai da su bilal suka ce wallahi sai da muka gane cewa in zai shiga gida sai dai mun tashi sai a hada baki annabi fa ya gaji da zama kaga fa yi fa ba zai tashi ba Allah fa ya ce ya zauna kai tayi kai ma kadan kadan kadan mazaya kai ma ka tayi ka dan ware haka za a tayi a bar annabi annabi ya ga ba kowa to sai ya tayi amma da su sai dai a wuni ya ce Allah ya ce in zauna da sai ba zan tashi ba bari ku ji ma abin da sai da na rasulullahi yake da su fa kana ya gudu ma'ana ba da nan ne ko eh wai za arada yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an ya kuma kafa wata rakana sai mun tayi mun bari fa anzalallahu Allah ya zauke wasbir nafsaka fakana ya ƙudu ma'ana ba da zalika bayan wannan annabi yana zama da mu wanda da numinu muna jabdahi irin zaman kuma da suke hatta kadat raqabu na tamshi raqabatu kaman gwiwon wayannan zai taba gwiwon annabi Muhammad haka zaman yake kai ka ce gwiwar mu kaman zai taba gwiwarsa haka yake zama da mu fa idza balaga zatin da ti yuridu yayin da aka samu daidai lokacin da annabi yake nufi an ya guma zai tayi fiya in mun ga yanzu lokacin shigansa gida ya kumna sai mu tayi wata raka nahu sai mu bari idan mun tayi mun bari hata ya gumu yi kuma sai ya tashi to ya ƙaryan ayin yake cewa na'am فتذرهم فتكون من الظالمين to zai mu ƙara aya iya mu tayi ko na'am وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا alaysa Allah أليس الله بأعلم بشاكرين وكذلك hakanan in ji Allah fatanna ibtalaina muke jarraban ba'aruhum shayin bibadin da shash a shari'i sai a jarrabi mai daraja bilwari da zubda daraja wal gani mawadaci bil bakiri da talaka mai daraja a jarrabe da mara daraja mawadaci a jarrabe da talaka yanzu wayannan almajiran ba Allah ne ya jarrabe su da wayannan masu kuɗin ba wai dole sai an kore ku za su zauna to su zauna mana ka ji fa bala'i ba haka ba ake yi yanzu ma ku dinga haƙuri wannan al'ada ce ta Allah kana zaune zaman zaman ka a garin ku sai Allah ya jarrabe ka da wani mai kuɗi shi burin sa ya kwace gidanka kurin billahi lazi duk abin da kake ma sai ya kwace gidanka ba imani na kwayan zarra irin wannan Allah ya jarrabe ka da shi to kai su da Allah haka abin yake sai ga talaka Allah ya jarrabe shi da mai kuɗi mai abin hannu sai a jarrabe ka da wani basara ke ce shi baya son zaman ka a garin nan kurin to idan irin wannan ya zo ba hauhi za ka ji ba wata daraja Allah ya yi maka ka fara tunanin ba Allah ya fara daga darajan ka ne Allah ya ce ka zalika fattanna ba'aruhum bi bari bi an qaddamna wa bi sabai wanda mun riga mun gabatar da su tuntuni da riga ya ilal imani zuwa gaban gaskiya li yaqulu domin su faɗa ashurafa wa masu daraja wal agniya da mawadata mutane kirina masu musanta aha wallahi masu musanta wai sai kaji sun ce aha wallahi fuqara yanzu wayannan talakawan su bilalu su suhaibu su amara dan yasir manna lawu alaihim min bainina wai zu Allah yawa baiwa tsakankanin bil hidayati yanzu su suka samu hiriya ai law kana ai law kana mahum alaihi huda suka ce da abin da suke kai hiriya ne ma sabaquna ilai ai da basu riga mu imani ba da wannan shari'a ne ai da mu za mu fara bin shari'a idan qala Allah ta'ala sai Allah ya ce alayhi sallam wai shin yanzu Allah ashe bai zama bi alama bi shakirin yanzu Allah ba shine masani ga wanda yake wa Allah godiya ba lahu fa yadihum wanda zai shirye da zaka ce bane gaskiya ne Allah yi ya san wanda yake kan gaskiya to Allah ka shirye da mu jama'a ai sigifarillahi sha daya alfarman sayyidina rasulullahi an wa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama idan muka yi sallah yau za mu fara ƙulwar lahu da kuko ko minti sha biyar aka ɗan yi